بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau biyar ga watan muharram shekara ta 1448 wanda ya daidai da 20 ko? 20 ga watan jun 2026 miladiya wani majalisi na majalisin safe da muka saba muna karatukan zaure yau insha Allah za mu ranar lahadi ranar asabar za mu darasi cikin littafin aƙida tauhidi da aƙida da kuma mutabatin sunna kitabut tauhid wani hadisi da makaranta na hadisin tauban muka ce za mu ƙara bansa da sharhi hadisi da mazala yake cewa inna allaha zawali al-arba fara'aytu mashariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha wa uditu al-kanzayn al-ahmar wal abyad inna allaha zawali al-arba Allah ta'ala ya matso duniya baki ɗaya zuwa gare ni ya yaye min duniyan ya matso da ita ya bulluko su wajena kamar yadda muke cewa an yi zuwa haka fara'aitu mashariqaha wa magharibaha sai na ga Bazalin aike cewa ina laha zawali al-arba Ubangiji ya tattaro min duniya baki ɗaya suka ce zawa shine jama'a ko waqawahu wa qababahu shine wato ya haɗe shi waje guda ya tattaro shi ya mulmulo shi baki daya fara'aitu mashariqaha wa magharibaha sai naga wato mafadan wato ko kuma mahudar rana da kuma mafadanta wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya limina kuma mulki mulkin al'ummata wannan da'awan ta musulunci za ta kai da inda aka wato mulmulo aka matsomin da wurin na gani wani bisul kan zainul ahmara wal abyadwa aka bani wato taskoka guda biyu al-ahmar jajaye wal abyadwa kuma wato farare al-ahmar wannan kinaya ce zuwa ga rumawa al-ahmar shine wato jajaye wato az-zahab zinarai saboda shine rumawa ke amfani da su a matsayin kuɗi al-abyad kuma shi ne wato alfibba wanda farisawa ke amfani da shi farisawa da hawaye don biladus sint biladus sint shi ne kawai don so wajen kurasa da wajen indiya da sauransu haka da abin da yi wannan gabashin duniya matsala yake cewa wa inni sa'altu rabbi li ummati allah yuhlika hadhihi sanatan bi'amma na roki ubangiji na kare halaka al'ummata da wato wani fari gamamman fari wanda zai kashe al'umman baki daya wa Allah ya sallita alaihi ma'aduwan kada kuma kawo rinjaye na wannan makiyin su a kansu min siwa anfusihim anfusihim wanda yake koma bayan kansu wanda ba su ba yastabiha baydatakum sai ya halatta ƙwaryan garin su albayda asali shine alhuza wuqatar ra'as abin da kake sawa dan kare kanka alkalin ake sawa to an suka ce aka ce baydatul balad shine wajen da da ka taba wajen ta duk hati na garin shi kamar wato zuciyan garin in ka taba wajen to shi kenan ka kamar asima na gari kenan ko inda yake nan asalin ganuwar su take aswaruhum wa aqla'uhum to wannan shine ghaiba to shine duk yan luwa an zo kan kwalyan garin ka an shiga hafadan doron gwamnati an kashe an kashe mai gari to kaga ai kamar an ci ku da yayi kenan shi shine wanda yake cewa kar a kawo wasu makiya wanda suke wanda ba musulmi ba ya zo ya buga bayan musulmai kuma ya zama ya halatta bai wata hun ƙwaryen garin su wa ina rabbi qala sai manza sai lalle ko ubangiji na ya ce min ya muhammad ya kai annabi muhammad inni qad qadaytu qada'an ni na riga na inni idza qadaytu qada'an ni idan nayi hukunci fa innahu la yardu ba ya ita kuɗin hukunci na sai dai addu'a kawai la yardu bil la yardu al qadar illa illa du'a وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة kuma kai lalle na amsa maka cewa ba zan wato ba zan ba zan halaka al'umman ka da fari gamamman fari ba sai dai a samu fari a wani bangare bangaren su wasu su mutu wasu rayu wannan maza Allah ta'ala ya karba mu maza Allah wannan addu'a wa Allah usallita alaihi ma aduwa min siwa anfusihim fa zan kawo rinjaye ba wani makiya ba kuma bayan kansu fa yastabiha baydatakum li hal da kwadan garin su wa law ijtama alaihim man bi amsariha ko da ku an musu taron dangi hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan har sai an samu sashi suna kashe sashi to wannan shine kuma kamar kofar za su buɗe ma makiya kenan wanda kuma yanzu da musulunci abinda hakan ke tabbatarwa kenan ba a zuwa a ga bayan musulunci sai an sami wani wanda yake ya fara buɗewa daga daga cikin gida duk shugantakan magol magol suna tatar kusa mutane ne su mutanen jenkins khan mutane ne wanda suke masu masu bushewar zuciya wanda sun yaƙi suke sosai da sauransu kuma turawa su kansu su ƙabilun jarmaniyun asalin ƙabilun turawa na farko-farko yanzu su zaka samu sunai sunan su jamani da sauransu asalin su sun ta gwagwarmaya da su da su jenkins khan kuma ba su daɗin su ba amma musulunci ba su iya samun garba a musulunci ba sai da sai nuna alƙami yan shi'a da sauran suka taimaka musu kuma muwa musulmai muka dinga faɗa da juna to wannan shine abin da in ka koma mulkin mulkin wato musulmai a Spain Andalus kamar Spain da Portugal ne a hada lokacin so kafirai wanda aka bar su suna bautan Allah su a cikin Barcelona ba su samu dama ba da tsaunukansu da waye an ba su kan tsaunukansu ba samu dama ga musulmai ba sai da musulmai suka koma suna halatta mu juna suna halatta halatta rayukan juna suna ba gaito an ra'a kan dan uwansu to wannan shi kenan sai ubangiji ya ya kawo musu kaskanci shine ana Allah ke fada hatta ya kuna ba'dhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'dhum ba'dan wasu kuma suna kama juna suna ribace juna kuma Najeriya ka duba ga yanda yanzu arna suka mata ta da ta muna da girman muna da buwayen mu amma da suka mana da muka fara wulakanta rayukan kanmu wasu wasu na halatta junanmu rayukan wasu wasu ma suna kama wasu a matsayin cewa su sun gaske da musulunci su ba ko da rigima ta musulunci ta hada ku to ba haramun ne ka kama musulmi ka ce shi ya bawa ka duba ga rigima da aka yi tsakanin muawiya da ali bin abi talib ka taba jin ka taba jin an ce wa'ancin sun kama wata wa'ancin sun zama bayi ba ka taba ji ba amma su wani abokan duk sun yi haka sun kawo musulmai sun ce sun zama bayi da ƙarfi da ake sun da wasu sadakokinsu suna kwanciya da su to wannan shi zai gaya maka yanayin da al'umma take ta lalace wanda wannan a ganin haka kuma wannan wannan kamar yana bushara ne na babu na bushara za su samu abin da ba a so to shi abin da ba da yasa ya kawo wannan hadisin shine wannan ƙa'ida albarkani ya kai wa cin sahihinsa sa bala ya ce wa mazala ce wa ina ma akafu ala ummati ala aimati mudallin wanda nake jima tsoro a al'umma ta shine wato jagorori masu batarwa aimatu balala mazala kira su da a'imma ba wai dan dole su zama a'imma din ba a'imma shine jagora jagora ga wani sa kuduwa to shine mazala ya siffanta su da al-mudallina masu batarwa ko dai batarwa wata take ta ta gangan mutum da wanda mutum ya zai fitar da bayan Allah da gangan kawai yana ganin da san zuciyarsa yana ganin ba za su bi shi ba sai ya kirkiri musu wasu bid'o'i kamar da yadda ake cewa ma hum bi muttabi'i hatta uhditha lahum bid'a ba za su bi ni ba hatta abtadi'a lahum khairan sai na kirkiro musu wani wani wani addini kuma bayan wannan addini za ga har yanzu akwai irin wannan wani za ga yana ganin shi bai samu biya ba sai ya kawo dariƙunsa wani ba zai samu mabiya ba sai ya kawo salati to wannan shine salatin mutanensa wani ba zai kawo mabiya ba sai ya kawo wani alaimatu mabullin ke da wanda zai zo ko da bai faɗa da baki ba lisanul hal ɗinsa tana faɗin cewa ma hum bi muttabi'i hatta abtaji alahum ghayrahum ba za su bi ni ba sai na kirkiro musu wani addini wanda yake kuma bayan wannan addini don ce wannan wato shine koyarwar da wasu muridai na wannan shi ala'imatul mubillun sannan kuma zai shiga cikin al'aimatul mudillun duk wani wanda yake da ya zama a yanzu harshen zamani muke kira public figure sunan mawaki duba ka ga wai mawakin da rara rawa shine ke cewa wai za mu gaya mabiyan mu wai ka ga fadiri fasiki yana gaya mu cewa yana da mabiya su ai mabiyansa da har wai zai iya yankawa ya ce wai ga makomanku a siyasance a zamantakewa kamar wannan wannan kamata ya shigo cikin al'umma mu gabaki ya dinga rufe kansa saboda ya sana'a da yake sana'a ta fasikanci wakan da yake ba ta ce matsala ba a amma bambadanci wani dama dama hujjabi ke yi masu rai aiki to ba bambadanci da yi ba wannan kiɗa kiɗan da suke yi da kuma tara mata da da maza suna rawa suna badala a wannan wannan kuma sai zama dai to amma aka cewa ake yi za mu ga mabiyan mu muna da mabiyan mu to to kaga yalma public figure ke yalma abun ko yalma imam shi ma a nasa bangaren yana ga maka irin yana al'umma suke in dai kamar fadiri irin wannan zai zama fasiki zai zama kamar shi ne wani jagora shi ne jagora to ai shiga bala'i shiga bala'i kuma to yanzu shi ne abin da zan ke magana to yanzu yan fina-finai haka haka yan kwallo haka kowa wani yana da mabiya yanzu wai shi zan ga yanzu an rasa ma wani zai zai magana kan banditiri an rasa wani zai magana insecurity wasu ma ba za su yi magana ai sa da mabiya sa da wanda suke bin su har wannan a cewa a ce al'umma kuma bai bin su ai wannan kamata yana ana maganan kawai wato shakkiyanci da kuma da yanayi da mafi sai sai a koma wajen su ku duba ku gani ka taɓa jin a kwanakin baya a shekarun baya an ce shata ya zama jagora wani abu ya damu al'umma a ce za a koma komai a shalalle ko shata ko wane ne ko waye ko wasu ko farman toje su ne masu masu faɗan ya za a siyasance al'umma ta lalace wannan shine balalu hawa bacewa ta san zuciya wanda zai zo ba zai zai zo kirkiro mutane su abubuwa kuma ya zama jagora a wurin a abu mutane su mai da shi jagora to wannan shi ya fi sauƙi al'amari saboda shi an san shaidani ne wannan amma kaga alaimatu mubillun wasu lokacin malamai sun harata da zaifatul hakim wato malami wanda ya san Allah amma a samu ya ɓace da wata fatawarsa guda ɗaya wanda za shi zama tarawa mai ta ɗauke shi sakin shi zakatul hakim zakatul hakim shine wato karkacewa malami mai hikima ya karkace daga hanya ta daidai malamai sun fassara shi ma zai iya shiga cikin imam ne shi shi imam ne jagora ne a cikin al'umma ta bi haƙƙin amma kuma fita fatawarsa kada a ballan nas ya matar da mutane to wannan shine ake cewa ka guji irin wannan mutane hadisi a cikin asunan hadisin ibn shahab a zuhuri da yake ruwaitowa daga abu abu idris al-khawlani abu idris al-khawlani daga mu'adh bin jabal mu'adh bin jabal ya ce ku guji zai rasul hakim zai rasul hakim shi da yake cewa wato malami wanda zai bace ya faɗi ubangiji ya je wato shaidan ya jefa mishi wani mummunar mummunar magana fatawa wacce ba ta daidai ba mutane su bace ta hanyarsa bari in kawo mana hadisin baki daya abu dirsa al-khawlani ke rotowa daga yazid ibn amira afwan daga mu'az bin jabal yake cewa wahdaru zai qata al-hakim ku guji wato karkacewa malami fa inna shaytana qad yaqulu kalimatan balala ana iya samun malami ya faɗi wata magana tabbata ala lisan al-hakim amma ya tsama a harshen malami na Allah fa qad yaqulu munafiqu kalimatan haqqi kuma ana iya samun munafiki shi ma ya faɗi magana ta ta gaskiya sai yazi da yake cewa ma yudrin ta ya zan gane haka ya zan gane kana ce yace ijtanib min kalamil hakimil mushtabihat ka nisanci maganganu masu kawo rudani mushtabihat sune wanda suke akwai shubha a cikin magana ta sa duk wani magana na malami da zai kawo wacce take akwai shubha a cikin ta to ka nisance ta a wata riwaya mushtahirat mushtahirat shine wanda shedan idan idan ya faɗa shiɗa zai biya shahara magana ya zama ta je ko'ina nan da nan ko'ina an ji aman wannan magana an ji aman wannan kamar lokacin da magana ce hasan basuri ya faɗi ta kawai magana zaren bunu magana da ba haka yake nufi ba ba ta da alaƙa da bid'a ta kadariya amma yan bid'a ta kadariya suka ɗauko wannan magana suka juya ta suka ce ai gashi hasan basuri yana yara da ra'ayi irin tasu yana da ra'ayi irin nasu sai da aka sha wahala wa ɗalibansa da sauransu har bayan rasuwarsa kai har yanzu suna da rasul basiri ya taɓa yin bin alƙalari ya tuba yi to wannan shine zalakatul hakim da malam ke faɗa mata magana mai shahararriya wala ka ji yayin da ubangiji ya sanya kana bada fatawa ana sauraro to ba kowace ne za ka ce fa abin da kake faɗa din wato ta'idun min Allah ta'ala ba wani lokaci ana samun kuma iha'u min shaytan wanda kuma bayan da za a ɗaya daga wannan sai ta hanyar bibiyan ubangiji ko yaushe sai ke cewa za mu kawo misali a yanzu ku duba ga yanzu mata wanda da lokacin da da ta zama bala'i a ƙasa a ƙasa da lokacin da malamin da wurare ya faɗa ya faɗa wata fatawa kan kan kan gashi mace ta sa gashi da sauransu babu laifi wannan fatawa ba babu ta ne ba babu laifi ina ji ya ba fatawa take ne ne cewa yayi babu laifi a sa da ƙarin gashi ko mace ta yi mijinta to kawai ya zama shi ya ce mace ta yi mijinta mijinta mace ta yi mijinta su kuma yan mata da wayar zan suka ji suka yi kuma babu rasu yanzu su fito da attachment su waya duk gari ya zama ne ya zama dabi'a ta arna ake kuma yanzu zaka fi hakim ce fatawa ba ba ta fatawa ba duk abin da aka gani a tattashi ake ba da fatawa ba yanzu a kun kwanakin nan ka duba ga yanda ba na zaren bunu kawai suka tambaye shi suka ce ba shi ba daidai ba ya saki fatawar mace ta iya shiga majalisa wannan mummunan fatawa ce fatawa ce ta tabbatar da mutane da dama ta batar ma ko jiya jiya nan na sai da na ga wata honorable ita ma ta sha ado ita ma ta wani hakin ce ita honorable ce za ta yi siyasa duk shiri mutum wannan fatawar yanzu so a yi a guji duk wani fatawa da wani malami zai faɗa wanda yake wanda yake wato shaidan ne ya je dan kwasa ta kuma ya shahar da ita yana faɗa da can faɗa masa sun shirin kayan su ba da fatawa mace ku yi da wannan ba da fatawa ce su da masa shirin siyasar su ba amma yana faɗa wata aka tsira ta ce fita washi wata aka ta ce mata wasa wata duk sun fito da duk da sun fito za su yi siyasa sun ce fita wani fita malam sani malam sani ya ce zai siya su yi siyasa shi malam sani bai ce shi mutsalakin zuwa majalisa ya faɗa bai maganan kamfen ba bai maganan woman leader da ake zama a yi waye ba bai maganan magun-magun na siyasa ba bai maganan muhalafa ba bai maganan halwa tsakanin mace namiji ba bai maganan ke bar iyalan ki ta suke tafi cikin abuja ba duk bai wannan maganar ba a tsiraran ta aka ne fatawa ya ba da fatawa amma aka ɗauki wannan fatawar haka to da ya kamata an yi azanci a kiyaye waƙin al'amari da kuma yanayin halin mutane sai a sai a toshe wannan fatawa a ba da ita ko ba akwai shi a ilmance bai kamata a ba da ita ba to da wannan zai kasance hakim ce dan kawai kasancewa malamin muna jima ba shi ba za mu bi shi akan wannan fatawoyin ba da yawa ba mu bi shi akan wannan fatawa ba fatawa ce wacce take fadalabiya kwarai da gaske amma wannan zai sa kuma ka kowa ba ka ganin mutuncinsa game da wasu ke magana wannan kaga kuma wani kuma sai rikice wanda bai san ilimi bai san yake da rashin hankali wannan shine abin da wai hada mu hada mu rima da wasu yan uwa malam bashir ya mishi raddi to amma abin da nake ni na kadin nake masu ɗaliban su malam bashir waɗannan malaman ba laifi bane ku musu raddi kowa ana masa raddi to amma in kuka za ku yi raddi kuma kar ku kiyaye mutuncin mutum ita yanda ba wai daga baya in gurgu a cikin albanku wani daga baya da zarar ya je muryar Muhammad Sani Umar zai koma ya ce shi wallahi dardar yake jin shi saboda ya san fatawa ba muna fatawa ke bayarwa eh da ku fatawa da bayar ba kake cewa ya kuskure ragon kuma wato ya dide amma ka ce yanzu kai dardar kake jin sa wannan ba shi ba ki haka da yawa su suke ga mu ko satin baya akwai wanda mu ya ga mu ce bari zan koyi maka ba ni idan na saurare shi ni wallahi dan nake jin shi ni ba wani hankali nake kwanciya nake ba da shi kaina baki ɗaya sai sai zindin kudu sai wane ne sai kaza da wane sai kaza sai kaza sai kaza saboda shi yana yin ribas yana faɗan yau gobe ya kwance ko ya kaza ko ya bada fatawa wacce take ta kaza ta kaza ta kaza ta kaza ta kaza to shi mu'azu yake cewa wala yasmiyannaka zalika anhu yace in ya faɗa magana da ta kuskure fatawa ka kuskure kar ka yarda kuskura amma wala yansiyannaka zalika anhu kar kuskuren sai tun kuɗe kai ya kau da kai daga daga shi wannan malam wannan in ji mu'az ibn jabal mu'az ibn jabal da kuma daga cikin manyan malami babban malami a cikin a wannan al'umma ce wala yansiyannaka zalika anhu a wata riwaya wala yunyannaka zalika anhu kar wannan ya nesanta ka daga wannan malam kace ba ruwanka da shi ba ba su da bace wannan kace mutum ba daidai bane amma kuma ku sa ku sanya mabiyanku gaba da wannan malamin saboda na fitowa wannan kuma kaga wannan ainihin ku ɗauko shi ba idan aka ɗauko wannan ba idan aka ɗauko wannan ku ce wai wai in dai ya zama imam da gaske kuma kun san cewa sunna yake yi to dan me za ku zo ku ce dungudugun ka a sarare shi balle ma akwai wanda ya haramta maka shi ilimin hadisi kawai saboda wanda suke jagorar ilimin hadisin shi bai jada su ba ba amma kana Umar ne Dr. Bashir Ali Umar ne sai ka dubi bai jada su ba wancan an ce shi dan ikhwan ne wancan kuma an ce shi ma ya da naza'a naza'a ikhwaniya imam al'umar yana yin wani kamar wahabiya yau yau yau yau kaza ya fito a suna gobe gobe fito yana yaban karzawi wannan duk ya kamata mu kula da yanayin abubuwa na ilimi ba haka ake ba in ka ce haka za ka yi to da yawa a cikin littafi zai rikice malamai da yawa da za ka kuma duk ba ka ganin mutuncin su bala ya ce karka bashi ya ce wala yasniyan naka zalika anhu wa fa innahu la'allahu ay raja anhu ya ce wata kila ya dawo ya dawo daga wani kuskura wa talaqqa al kai dai ka rike gaskiya idan sami'tu yayin da ka ji fa inna 'ala al-haqqi nuran saboda gaskiya tana da tana da tana da wato haske saboda haka malami in ya kuskure babu laifin ce wannan kuskuren kuskure ne amma kar mu bar shi malami na sunna kar mu ce za mu kaurace masa amma mu yi riddin wannan kuskuren mu yi faɗa da wannan kuskuren kar bayan kuma mu yi faɗa da wannan kuskuren kuma mu dasa ma mabiya mu adawa da nan malamin tun kafin ba albani zare ya rasu wallahi wannan saboda yarin abu ya kofi ni kina nake faɗa mu wallahi muna da fatowi da dama wanda muke nakadi ba malamin daurawa sosai da wasu abubuwan shi da baya bi tsaya bi bi sautar akan sunna saboda yadda yake raba kafa da sauransu da abubuwa ne kuma ya samu dama ya shiga rediyo a lokacin muna da wannan masaniyar amma da da ko so daya alban zare zai yi raddin wannan fatawar amma kuma ɗalibansa da kuma duk wani mai sauran wa'azinsa in ka tambaye shi malami da zai ci gaba da gina bashi babu raini wannan shi da bambancin bambancin bambancin abinda su waɗannan yan uwan mulkar suke da su mara albani zai yi raddin magana amma kuma ce akwai mulahana kan kaza kan kaza kan kaza lokacin da malam jafar ya zauna da tal'udi ana zama da cewa zaman nan ba a daidai ba ka zo kana ka ba shi hujja da abin da kai kai da shi shi mai da shi ba amma duk wanda ka tambaye mu malam jafar za ga muna cikin cikin girma shi ba dai ba laifi bane kai kai inkari wa malami amma ka cire mishi mutuncinsa baki da azukatan mutane wanda ana buƙatar ilimin a wannan ƙasa wanda kuma idan ka ka samu shi sai zafin kai kawai gashi abin da shi mu'abi ke faɗa wala yu'in ka zalika anhu kar wannan ya nisanta ka da wannan malamin ai na ka dauko wannan duk wani abu da kake faɗa kana dauko wasu nusus ne wanda kake sa su ba daidai ba ba daidai ba ne saboda haka mu ce za mu adawa da malami za mu adawa da malami na suna wannan ba daidai ne ba ko kuma kace wai kai yanzu za ka saurare shi ba za ka saurare shi duk malamin da lokacin da kake saurare shi kake ganin mugun malami ne sai dai kawai wai bari in ga da tantar cewa to amma ilimin ka ba zai albarka ba kuma ba za ka iya sauraren har abin da kake cewa za ka tantance ba za ka za ka iya ba kina ga sanar duka ga duk jahilai ne harkan hadisi duk waɗannan masu zage zage cewa a daina sauraren Muhammad Sani Umar da duk jahilai ne harkan hadisi waɗanda ka ji na faɗa haka ka faɗa haka duk jahilai da harkar hadisi ba san komai ba daga ji mutum na taunawa za san bai sani amma kana tau kana tau mu kana san kamar da dungu ka ce mu jali shi kai mu zo wurin ka kai kuma abin da ka iya alhamdulillah abin da ka koya na ka koya na sunna an gode ma Allah to amma rago ba abin da ka iya ba ita ilimin sunna kai ka shi kai ka iya kai kuma ka ce mu jali shi saboda kawai yana da wasu abubuwa kai a wajen ka wasu abubuwa wanda yake ma za a iya haƙuri a ci gaba da koyarwa daga baki kila Allah Allah kawo maganin su wataƙila ba kai ne shahadin ka ne kai kake ganin kuskure ba ba ba la yana kuskure ba sai ko ko ba a hankali waɗannan akwai rigijimu yanzu da muke fama da shi san gaske maza Allah yake cewa wai za waqa alaihi musayfu idan aka samu takobi lam yurfa ila yawm al-qiyamah ba za a daga takobin nan ba zuwa tashar kiyama wala taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati ba za kiyama ba ta mike ba har sai an samu wata kabila daga cikin al'ummata sun risku bil mushrike da mushrikai hatta ta wa hatta ta abu da fi amu min ummatil awsana kuma har wato an samu wasu gungu da cikin al'ummata sun sun je sun haɗu da wato sun wato bauta ma wato gumaka sun bauta ma wanda Allah wasu wanda ake bauta da ba Allah ba wa annahu sayakunu fi ummati kazzabuna 30 za a samu a cikin al'ummata wasu maƙaryata sun 30 kullum ya zu'umu annahu nabiyyu kowane yana da'awan cewa shi annabi da wasu yawancin malamai suka ce wannan to masha Allah wannan ana magana duk wasu wannan wasu annabawa da suka zo bayan maza da an same su wasu na magana talatin ba na magana wato adadi masu yawa da za su zo amma dai tabbas talatin ɗin wannan da yawan su an same su za ga an sami musailim mutul kazzab an sami al-asr al-ansi an samu sajah wannan ita mace ce ma an sami an sami wato akwai wannan Tsulaiha ibn Khuwailid shi wannan ya ya tuba radiyallahu ta'ala anhu sahabi ne yayi da'awa annabta shi ma amma daga baya daga baya tuba in ana zamanin ne za ga an sami gabanin wannan zamanin a can zamanin ma an samu Muqtar ibn Ubayd Muqtar ibn Ubayd at-Taqafi wanda yake dan kabilan su dan kabilan su su su su Hajjaj wanda yake kuma dan uwa ne ga matar matar Ibn Umar Safiya Safiya bint Ubayd ya ba fara salaha da da'awar ahlul bait daga baya zo ya da'awar Allah ta shi wace jibin zuwa masa banda shi kuma akwai su Gulam Mirza Ahmad a yanzu banda shi akwai Elijah Muhammad shugaban ummatu ummatu ummatul islam na shi sauran islam da ke amurka har yanzu kuma za ga su akwai wanda za ga ko da bai ya ce shi annabi bane za ga ya zo da sunan cewa khatamul wilaya da wani sauransu duk ya ci kira kan shi ma annabi wannan da an same su wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa eh shi ne gulam mirza ahmad gulam mirza ahmad asali kuma wannan ita wannan kiran ahmadiyyan ma tura su kawo a gina kurani za ga tura suka kawo wannan ba amma dai abinda bazala ya faɗa ya tabbata da da bazala ya faɗa wa ana khatamun nabi ni ce ce kamar annabawa la nabi ya ba'di babu wani annabi bayana duk wani wanda ya kawo doka ko bayan doka ta to kusan cewa kasa yake zuwa da shi wala ta zalika qawfatun min ummati ala al-haqqi wato ba za a sami wata gurgura al'umma ta ba ta gushe ba ala alhaqi suna kan gaskiya mansura kuma ubangiji na taimakon su da wannan gaskiya sun tsaye da umar da kyara hayi da mummuna la yaburu man khabalahum duk wanda ya tabar da su shi musulmi ce ba zai taimake su ba to wannan ba zai fitar da su ba su sai da miƙewa kan gaskiya hatta ya tiya amrullahi har sai umarnin ubangiji ya zo me umarnin ubangiji shine a lokacin da wato ubangiji zai dauke zai dauke dinjayen musulmai baki daya kashe su baki daya kusan a cikin sai ne hadisi ya zo cewa sa'a ba ta miƙe ba ta rayu qala Allah Allah domin inda ba ta komu sa'a ala shirarin halki ala shirarin nas to al'amurin lahi ana shi ne kumailu sa'a gabanin tashi alkiyama gabanin kakkabin tashi alkiyama lokacin nan kuma wani zai dauke duka wasu mutanen gidi ka kusan daga baya za sama addini ya zama ya samu ɗaukaka yau su mahadi lokacin su annabi isa daga baya nan kuma sai a samu addini shi ke da ɗaukakansa bayan wani lokaci kuma za a samu kuma addinin ya zama ya ƙara kwarayuwa sai a bar mutanen banza a duniya su kadai ubangiji ma bai kula bai ma damu da su ba to anan akan sa alƙiyama za ta yi ce to da shi ne Allah ta'ala yake faɗan cewa al'umma ba ta gushe ba suna taimaka suna wato taimaka ba gaskiya suna umar da kyawa suna haida muna har sai wato wannan ya wannan sai al'amarin ubangiji ya zo wannan hadisi a dunkule in muka zo ma ƙarshen kanta cikin masayin ɗinsa ya kaga yana nuna wani haramta mutum je ya zauna a cikin garin kafirai hatta ya alhaqa hayyun bi ummati al-kuffar yana nuna haramcin mutum ya zauna ya zauna da kafirai ko ya makwabtaka da su balle kuma saboda tsabar cin amanar tarbiyya kawai ku je ku dauki yarinya ku shekara sha uku ku tsiya ku je ku kai wai makarantar bodin na arna ko kuma ce zo kina bin hanyar kuka ai da ni shugaba ne wallahi sai na zane ta wallahi sai na zane ta na kulle ta wallahi wani cin amana ne ki dauki yar ki shekara sha uku lokacin da yarinya take cikin garari da wato hatsari wai kai ta kuma makaranta ba ba makaranta ce ta dawo ka dawo ba makarantar kwana kuma a inda aka ce wato sajiyu sunan ma shi kanshi yana alamta adawa da musulunci shi kanshi sunan makarantar wani shahararren adawa da musulunci a tarihi ki je ki kai ɗanki ɗake wannan wajen ko ta zaka kwana sai dai sai dai kutu ko weekend wato duk sauran kwanakin ta baki da za ta yi na budushin ta ta tare da arna kuma da ta an zo an kashe miki ya yan kan sun zo kuma ke ce yan musulmai su taimaka su taimake ki me ke magana ake zama su ki je kawai ke ba to wannan kaga ai duk wannan rashin mutunci ne ake a Kano dai mace ta je ta kai yatta waye waye maka ta arna ne ne zaka koyo ka ji ba da lokacin ake duba suka kafu ka fara kawo da to ka ji to wannan ba daidai ne ba fa ba wani dalili za ka ce a kano wai ka za ka kai dan kawai kuma ka arna kuwa sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana da wato cewa mutum ya ba a hankali da wato al'aimatul mubillu malamai masu batarwa malamai masu batarwa ko da dalalu hawan ko dalalu ijtihadin dalalu an ijtihadin wa kaba'in wato wanda yake saboda kuskure ne aka samu ba wai saboda wanda bane to wanda yayi saboda kuskure malamin da ya kuskure saboda kuskure ya batar da bayan Allah to wani za a kauce a yi gargadi akan wani batar ba amma kuma ba za a yi adawa da shi ba ba kuma za a ce za a bar shi baki ɗaya ba za a je sauran ilimin shi a bazatar da shi a mai da shi mawofanci a wofanta shi ya zama kamar shi da banzan madara ta daya kamar yadda suke faɗa sannan kuma ba kuma za mu tsaya mu yi takife ba akan akan akan akan wato ra'ayin shi mu ce wai an mishi gyara kuma ko wani ya kawo wani abin da yake tace daidai muna muna yawan ki faɗi muna cewa muna tsayin ta asubanci wannan kuma ba inda ake da asubanci a addini ai ba annabi bane shi malamin shi ba ba balle a ce ba zai iya kuskure ba to haka kowa sai ya sai ya shiga taitayin sa sai mu kanta usulul sunna na Imam Muhammad ko mun tsaya nan saboda shi yanayin hadisin da yake da yake da yake yake da wannan majina da zai takaice sharhin na sai ku sami dan kitabu tauhid ni ba na rike lambobin da muka yi amma ku sami sharhi da muka kitabu tauhid a daidai wannan gaban za ku akwai wasu bayanan kuma da za ku je kadi insha Allah usul sunna na Imam Ahmad ibn Hanbal نعم امام عمر yake cewa wal qur'anu kalamullah qur'ani maganar ubangiji ne wani sai makhluqin ba ba abin halitta bane wala yab'u an yaqula ba zai rauni ko ya gaza ya ce ba laifin makhluk ya ce kawai qur'ani ba abin halitta bane ba bai ce magana Allah ba kun gane maganar sa wala yaqu ya wala ya'jiz ba zai gajiyar da shi ba ba zai rana na shi wai faɗin kawai a baki ya ce kawai bari in faɗa kaza ni ba zan iya faɗa wancan ɗin ba to wannan ba zai fushe shi ba kawai ce rashin makalu kamar kamar a a a mutum ne an ce an ce wato ka ji ce shi ba shi ba ahlus sunna bane shi ba dan bid'a bane a asimi kake nufi akwai da kan suna kuka bid'a amma ka ce kai ba kai baina baina munafunci na kai kenan na kowa munafikin kowa ko da shi na kowa ne shi shi shi ba ya sani ba kowa laifi ba zai zama munafiki kenan to a ji addinin mutunci ba wani baina baina ko dai ka mutunci zalla kai sunnan zalla ko kuma ka mutum ya zama ya ci shi ba mutunci zai mata ko ka mutunci ke wala yu'fu an yaqula laysa min makhluqin ba zai fushe shi ba ya ce wai qur'ani ba a mahalta bane a'a qala fa inna kalam allahi laysa ba'in minhu domin maganar ubangiji da abin da yasa suke faɗa haka ba mahaluki ba ne amma za su magana ce da ta fito daga ubangiji ba da ta fito daga zatin ubangiji ba yanzu kama wannan magana tawa daga inda take fitowa daga jikina daga zaci na to magana da ubangiji ya na qur'ani magana ce da ta fito daga zatinsa shi ya faɗa ya ce iqra shi ya faɗa wannan kalmar wannan abu da muka faɗa shi ya faɗa yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji shi ya faɗa da harafi da sauti shi ya faɗa to in ka ce wai ba abin halitta bane abin kana nufin cewa ba dai magana ubangiji bane sai dai ubangiji ne yayi wasu ya wasu kimshe kimshe kawai haka to yanzu ka mai da shi kama wani abu ne na kaman kimshi ko wani abu kamar a sha'ira ke faɗa ko kuma ka ka ne ma ka mishi wani fasara in ka ce ba maliki ba akwai abin da yake ba ubangiji kuma ba maliki ba duk abin da yake ba ubangiji ba to maliki ne duk abin da yake ba maliki kuma ba ubangiji bane saboda in ka ce laifai ba khalo to dole ka yi da cewa kuma sufa ne da ubangiji fa ina kalam Allah laysa ba ilmin saboda magana ubangiji ba ba abu ne da yake nisanta daga daga zatinsa ba ba abu ne da yake raba daga zatinsa ba haɗe yake daga zatin zatinsa wa laysa minhu shay'un makhluq babu wani abu da yake fitowa daga aikin ubangiji ya zama kuma abin halitta aikin ubangiji kullu ba duk abin da ubangiji yake a matsayin aikin sa to ba abin halitta bane duk abin da yake kasancewa sakamakon aikin ubangiji shi ba halitta ne kun gane bambancin yanzu halit sifa ta halitta wannan daga ubangiji ne siffarsa ce ba ta da farko ba ta da ƙarshe jinsin halitta amma yanta da siffar ubangiji amma duk wani halitta da ya kasance sakamakon aikin ubangiji kamar mu makhluqun lahi ne maf'ulun lahi ne shi fa'ilin shi ne ubangiji maf'ulun lahi shi ne su ne mu kuma kuma abin halitta ne an fahimci bambancin ko saboda haka maganar ubangiji na qur'ani wannan fi'ilun lahi ne ubangiji shi ya yi wa amurhu kuma umarninsa ne duk abin da aka ce umarni ne kuma minan lahi ta'ala daga ubangiji ne la ya kuna min shay'un makhluq ba a samun komai wani abu ne zama kuma abin halitta saboda shi amrul lahi wannan umar magana ce ai magana ce magana kuma ba za ka ce wani za ka ambata kamar da muke mata tsakanin maf'ul da fa'il ba tsakanin makhluk da khaliq ba zai yiwu ba da nan ne za ka ji ibn tabiya yana cewa jinsin halitta ba shi da farko ba shi da ƙarshe amma kuma ɗaiɗaiwan halittu kusa da farko da ƙarshe wasu suka sa ta mashi inkari sa cewa ba sai da ba to yana shi da abin da yake magana yana cewa in ka kalla cewa aikin ubangiji ne aikin ubangiji kuma aikin wato sufasa ce sufasa kuma ba ta da farko ba ta da ƙarshe kamar da shi ma za ta ba da farko bai da ƙarshe da haka sufan halitta sufan wadata sufan magana sufan wannan duk ba su da farko ba su da ƙarshe an fahimta amma idan ka kalla ɗaiɗaiwan maganar ubangiji to za ka ce a cikin ɗaiɗaiwan maganar suna da lokacin da ubangiji ya farar da su kuma ya dire su yanzu maganar da ya yi ma annabi musa ba ita ce maganar da ya yi da annabi muhammad ba ita wancan ita ce rigayayya ita kuma ta na muhammad ce riskakkiya maganar da zai yi don ta shalkiyama kuma ita ce za ta zo daga baya kuma riskakkiya maganar da ya mana da asuba yanzu ba ita ce maganar da zai mana da kuma da da azahar ba saboda haka a cikin maganar ubangiji a cikin aikin ubangiji ma baki da abu alallahi baki da akwai asawabiq akwai allawahiq akwai wanda ke riskakku akwai wanda suke rigayayyu to wannan a cikin ɗaiɗaiwa aikin kenan amma a cikin sukutun din aikin baki da a ce wani yaushe ya fara yi ko yaushe ya koya to babu sifan ubangiji ne wala yakunu shay'un minhu makhluq ba la yakunu minhu shay'un makhluq an fahimci wannan magana da imamu ahmad ke yi ko magana ce wacce take take da zurfi take da fahimta take buƙatar a fahimce ta to kaga duk masu wannan rigimun da suke akan su mu dai wannan ba su rigimun da kansu na kan waye kansu akwai wanda suke akan wannan ma'anar ba su ba maga fahimtar ta ba a cikin su mutum sai malaman su akwai wanda ya kuskure akan wannan ni na yi munakasha da shi akan wannan ta ba kaga yanzu mu ba mu mu ya dawo da shi ba mu dasa gaban adawa da shi ba amma kuma sun dasa gaban adawa mu kuma akan namu malamin saboda ya kuskure haka abin ya zama zuciya kenan kuma akan sifa din nan ta rasul hawadith da fala'un la muka yi magana da malam Hassan ni da Muhammad Yiwa muka je haji na student din muka tashi la galiba wala magaliba mu dai mai bance magana da muke bai ya dai dage yace wa wannan magana ta da ya bida a ci to wala addini ne kuma wannan kuma mun zo nan a nan dukan ku nan mun ce muku ku adawa da malam Hassan sai ku gaba gaba adawa da Muhammad Sani Umar kuma ana da bane wannan sai da kowa na yi abin da ya fahimta ne addini in ba san zuciya bane sai sai ka ci gaba da kiransa akan shari'a malam cewa iyaka wa nabarata man ahdatha fihi na hane ka da ka tsaya kana yin wata munabara ko muqabala akan wanda ya kirkiro bid'a a cikin babin qur'ani a cikin qur'ani akwai wasu wanda suka kirkiro wata bid'a harkan a babin wato ita qur'ani magana ce ko ko mahalluki ne ko waye wato anan kaga idan babu abu na cewa kar ka tsaya ba ka ka ka wannan alaku nuskan ya take wa iya wa iya ka munazarati man ahdatha fihi ko man akhzala fihi ahdatha to wata nuska man akhzala fihi sai ku sai kusa yace na nan in kace iya ka munazarati man ahdatha fihi na hana ka da ka tsaya kana tattaunawa na neman sani da wanda ya kawo bid'a a wannan babu saboda abin da kawo bid'a ne to kan bid'a ana wani wasa walwa bayan ka san da gaskiya kana kai kana kai kana kan alhaqqul mubin kana kan albayyina kana kan basira shi kuma yana kan bata tabbas to ne ai ko ne dawo ya bin ra'ayin ka kawai ya bi san ya bi abin da ka zo da shi na addini ko kuma ya kimi kawai je abin da zai saboda ka ba a zama ana tattauna nan da aka san cewa shi ba wai ba wai gaskiya yake ya karba ba ka kare shi fatan yake son ya doge a kanta kuma ya ci gaba da ribatan batin ka zai banka yayin da yake kake magana ya ga ina kai kuskure sai ɗauko wani kuskure ya ta yada ya kai kuskure yanzu yanzu ka gaba gaskiya yanzu gaskiya a daina maganar gaskiya kenan to ka kada ka ta da wanda ba ruwanka da wannan addinin musulunci ba ko shi mukabala ba in ka ce wa iyyaka la barka man akhbala fihi na hane ka da ka tsaya kana munazara da wanda ya tabar da mumunai a wannan babu akhbala shi ya tabar da mumunai ya zo da wata kalma mai baddabani wacce take mai baki biyu shi dai ba za a ce ya bar musulmai ba kuma shi ba za a ce kuma ya yi fada da wancan bid'an da suka kawo na bautar zila ba ma cewa qur'ani makhluq ne shi da akhwala fi zai maka bayani da yake faɗa wa man qala bil lafzi wa ghairihi da kuma wanda yazo yazo ya ce shi lafazina lafazina lafazina ne kuna jin maganar ko wai me ake nufi in an ce waka ce a lokacin da bid'a take kamaranta sun ce qur'ani abin halitta ne to imam aure cewa abinda kawai zaka zo ka faɗa ka ce qur'ani maganar ubangiji ne kuma daga daga zatin ubangiji qur'ani ubangiji ya furta ta da harfi da sauti haka ce ka faɗa ba ka zo ka ce a qur'ani eh to in aka lura lafazina da na faɗa lafazina ne shi kuma maganar ta ka ga ka zo ka ba su shiga kuma shine imam aure cewa to iyyaka wa munafalta man hadatha fi kaka zaka ce tauna da wanda ya kawo bid'a a wannan babu ko ya taɓa da mabulai a wannan babu dole ka ba da gaskiya sai da lokacin da ake ake faɗa da da banna ka daina magana wata wani kawo bangaren bangaren kirkin mutum yanzu lokaci a wannan babu za ka mutum wasu malamai suna kawo magana muwazana muwazana ba wani babu shine tsungurun addini ba amma lokacin da kake faɗa da wannan sa dole kuma sai in zo in ce sai na kawo kuma kirkin sa na misali na zo ina faɗa da faɗa da da da masu kawo ɗariku da kuma kawo bidiyoyi a cikin addini sai ba kaɗan zan fata amma dai dai da an yi ƙoƙari malam wani ya yi ƙoƙari ya yi da'awa ya san ƙur'ani mashi ɗaya ya san ƙur'ani ya da ƙur'ani ya dinga waye almajiranci ta yanzu ka ga kansa kake masa tukuna sai da ka fara kasan kafin karɓata wani wannan ɓangaren kafin ina ka zai ɗauka ba gida ba zai ɗau wannan ɓangaren abin da kawo na gida ba to dole kai bayani dole in ka zo ka raddin banna ka raddin banna kawai ba gida sai dai idan bukata ta bayu kai yi ishara zuwa ga cewa amma malam wani akwai wasu bangaren hasaratin sa wanda in bukata ko kuma idan ka kana ba tarihi su ko wani abu kamar wannan akwai muwazana ba za muwazana ne baki dai ba kamar da wasu ke can sa fada amma kuma kuma ba wai kuma kamar yadda wasu ka bude shi ba su wani gaba musamman yan ikhwan su duk za ka yi magana kan wani malami wanda yake fitinanne ne to dole in ka kawo ka kawo alherin sa kan sai ka kawo sharrin sa dole duk alhasanatu wa sayyi'at ai kaga kana mishi kamfen kuma to shine shi ma dai anan wannan batun wannan shine imamu Ahmad ke cewa ka ba ruwan ka wanda zai zo kai kirkiro wata wata bid'a wannan babu ya zo ya ce wa man qala fil lafzi wa ghairi wanda zai zo yana faɗin cewa lafazina lafazina ka kawo kalma da kulalliya yanzu ba zai gane kai yanzu ba zai gane ba wa man waqafa fihi da kuma wanda ya tantama akan wannan babi fa qala ce la adri ni ban sani ba makhluqul qur'ani a ba ne a wani sai ma'anu ko ba abin halka bane shi ma ne wannan ya ta taba da mummunai ya tsaya ya tanta ma kan wannan shi ma ya tsaya da bid'a ya tsaya da shi ma duk tare da su suke cikin bid'a ne imamu ahmad kun ga imamu ahmad duk sauki sa ala yana da zafi wa inna ma huwa kalamullahi kai abin da zai faɗa shine maganar ubangiji ne fa hada sahibu bid'a duk wanda yazo da wannan irin wannan maganar to dan bid'a ne a wa ma mithlu man qala irinsa irinsa daidai wa daidai cin da kini irin wanda ya ce ne ko makhluqun shi abin halitta ne shi ma duk ka musu kudin gora kace duk yan bid'a ne wannan wa inna ma huwa kalamun lahi maganar ubangiji magana qur'ani maganar ubangiji ne laysa makhluqin ba ba makhluqin ne amma ko abinda ake ruwaitowa da da da Imam al-Bukhari Imam al-Bukhari kun san akwai magana da ake ruwaitowa a wajensa cewa daga cikin abin da ya hada su rigima da malamin sa Muhammad ibn Yahya ibn Khalid az-Zuhri cewa ya faɗi wata magana yana ta yi tafsiri ya ce lafazina da nake faɗa wannan lafazina da nake faɗa wannan lafazina ne in kira'a nan da nake yi alhamdulillahi rabbil alamin wannan lafazina ne lafazina kuma kullum halitta ce ni ma halitta ne dan lafazin yana samuwa ne daga ina fitowa ne daga bakin abin halitta da abin da fito daga aikin abin halitta kuma shi ma tare ke da abin halitta wajen kasancewa shi makhluki ne ita amma shi maganar ubangiji wannan magana ta ce muna muhaka ne to imamu ahmad shi baya san wannan amma imamu al-bukhari wata ila waje na ilimi ya bukatu yau nan bayani su kuma maganar imamu ahmad akan wannan babin ta yi ta kan tsama kowane gari imamu ahmad cewa duk wanda ya faɗa wannan maganar to dan bid'a ne kawai sai suka ce imamu bukhari shi ma zama dan bid'a yanzu saboda haka rigima ta rigima gashi da ma abu ya dan hada tsakanin shi da malamin sa shi az-zuhuli to daga baya ma wannan abun ya sa daga baya aka bata gari aka bata gari bawul bukhari ma ya hijira daga baya ma dai ajalin sa haka so so wannan shi ba na babu bane gaskiya cewa imamu ahmad imamu ahmad imamu sun suna cewa imamu ahmad mai ya yi bawul bukhari raddi ko a nan ma ko da shi yake yi ko ya ce imam bukhari dan bid'a ne imam abu ya ya ya rasu tun tuni imam bukhari lokacin gadar rasul sari na zara sadu wannan duk wanda ya faɗa ibnu taymiya cewa hada min abin al-kadhib wannan ya daga mafi mafi mafi bamayyanin ƙarya yana ma da mawul bukhari ke mawul ahmad abu ne wanda yake ba ka bukatar bincike da kawo shi ta tafansa za ga yadda ke ladabi da ke kuma kawo magani imam ahmad amma imam bukhari bayani yayi bayanin kuma sai zama mutane ba su gama fahimta ba wannan kuma da yawa ya shafa da malamai ibn hibban al-busti shi ma wata magana ce ya faɗa cewa annabta ilimi da ake da shi da aka ce yanzu ya ce annabta muktasab ne kila kaji ba ya ce annabuwa muktasab ba ce yace annubuwa ilmun wal amalu bihi annabta ilimi da ake da shi a bazarci ya ce ai to kaga ai kaga suka yi mishi wata fasa da lazim lazimar magana sa ya ce wanda ya ilimi ya zama annabi ke kaga ya ya ce annabta muktasa bane ni ma ina ya zama annabi dan haka guje ku kama shi ku kashe shi saboda jahilcin jahilan irin wannan suka kore shi suka kaza suka kaza wasu manyan tabansa da har yanzu sai da kaji a tafai labari ko in muna kanta wannan rahoton lokacin da yana faɗin cewa mun faɗi shi altafin mukala wala da ya bace to jahilci da kuma wato ature na jahilai Allah ya kyauta ina ganin sai za shi wal imanu bi ru'ya bi ru'ya yawmil qiyamah akwai Abdullahi dan gidan Imam Muhammad a cikin suna ya tambayin babansa Imam na cewa man qala lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa jahmiyyu duk wanda yace lafzi na da wannan qur'anin fita wani ƙur'ani da na yi abin halitta ne to wannan jahami ne wato yana tare da yan jahamiyan can wana su mu'tazila yan jahamiya da sauransu da suke inkarin cewa wato lafa ƙur'ani makhluqi ne wannan wato kamar wato bid'a ya zo da shi wannan ya ya shahara wajen Imam Ahmad da wannan lafazi da wannan wato kalma din sai mu tashi wal imanu bi ru'ya yawm al qiyamah to su kun ga shi amfanin karanta waɗannan abin da muke kanta kun ga ta ba da da kitabu tauhid wancan kitabu yana magana kan tauhid da ibada ne tauhid ibada ko kace at-tauhid kai shi shine wato wajen aikin bawa shi shi kuma wani abu da bawa aure ke yake gaya mana da ire-iren wannan littafai na su malam mai risala suna yin al-masail al-ilmiya ne al-khabariyya wasu abubuwa ne da ba ma aiki yake bukata kai ba gaya maka aka yi ka san da su labari aka gaya maka da wahayi ka san da su kuma ka imani da su ka ce ka yarda to wannan kuma galibi a ciki ake samun wato shi ana samun rikici rikitar da yawa kusan gaske a wannan babi za ga duk magana cewa sa annabi isa ba za su dawo ba waye duk a wannan babin suka shigo da su mahadi da waye da sauransu su ya juyo ma juyo duk wannan a wannan babin suka shigo za ka karanta wannan shi kuma al-masail al-ilmiya yana nashi ban shi ne al'aqida da ake faɗa ya da nashi muhimmancin kwarai da gaske kafin suka ce da shi ana kuma wato mutum yake iya tsayawa satur akan manhaji ko da ka san tafi da ibada in baka san bangaren wannan masail ilmiya kabariya ba za ka akan manhaji ana samun kuskure kana sabawa to sai mu sai mu shiga cikin littafin al-wasit al-kubra na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da zamu tashi to Ibn Taymiyyah a cikin wasiyarsa ya yi mana magana a kan kan wato abinda Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi Allah ta'ala ya aiko annabawa da yau ka mun ja shi da yawa kan shi nan da nan na zuwa lokacin ya tafi ya yi magana a kan akan wato addini da Allah ta'ala ya aiko annabawa iri biyu ne akwai addinin farko wanda ya aiko annabawa baki daya wanda dukkan su ko annabawa wannan addini suka yi suka yi da'awa wato shine abota ma Allah shi daya sannan kuma suka yi ittifaki da tare da juna wajen makarimul akhlaq gaskiya amana mutunci wannan duka annabawa sun yi tarayya a wannan babi din shine ya kawo yake cewa kamar inda za mu ga haka cikin sautu al-an'am al-a'raf da kuma subhana subhana alladhi asra bi 'abdihi da sauransu wannan duka da bin iyaye da waye duka annaba sun yi tarayya to shi zai faɗa mana na biyu alminhaj wa shara'i da aka kawo shari'o'i da Allah ta'ala ya kawo mana ta wanda ake samun bamban kaga shari'a annabi Isa shari'an daban da shari'an annabi Muhammad to wannan shi zai ga to amma tsani amma wato na biyu shine al-islam al-khas al-shari'a al-minhaj da Allah ta'ala yake magana shine shari'a amma azanahu Allah fi suwar madaniya min shara'i dini shine abin da zaka rika samu abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin surun da suka saka a Madina min shara'i dinihi na shari'o'in addininsa wa ma sannahu ar-rasul li ummati da abin da annabi ya sunnanta ma al'ummarsa fa inna Allah subhanahu wa ta'ala alaihi al-kitaba wal hikma saboda Allah ta'ala dama ya saka masa littafi Qur'ani kenan wal hikma kuma ya saka masa da hikima hikima shine wato sunnarsa wa amtanna 'ala al-mu'mini bidhalik kuma yayi ya yi wato ya nuna ya ba mu mai labarin wannan ni'ima da ya musu ya musu wato imtinani ya musu ya goranta mu munai da wannan abin da ya ba su na littafin Allah da kuma hikima da ya saukar manzansa wa amara azwaja nabiyyi kuma ya umarni da matayen annabinsa bi zikri zalika cewa su tuna da haka su tuna da haka da wannan ni'ima da ya musu fa qala tace wa anzala Allahu wa anzala Allahu alayka alkitaba ubangiji ya saukar da littafi gare ka wal hikma kuma ya saukar maka da hikima sunnanka wato yadda za a yi aiki da littafin filla fillan bayanin abu da aka saka littafin ubangiji ya ce kai sallah ku yi sallah shikenan sai manzo Allah aka saka musu da alhikma sunna in take bayanin filla fillan daki daki yadda za a yi sallah din shi da alhikma wa allamaka ma lam takun ta'lam ko ubangiji ya sanar shi ka abu da da san baka san da shi ba a shi kaga manzo Allah bai san wannan shari'a ta addini ba sai da ubangiji ya sanar da shi abin da yake da shi kafin annabta shine at-tanzihu tsarkake ubangiji daga sifofi da kasa amma abin da ya rasa shine wato a tahaliya ya yi ubangiji adal da sumofi na kamala ya da tahaliya magana ya da tahaliya ya da tahaliya bil kha shi ne at-tanzih tsarkakewa amma ba shi da tahaliya to shine wa allama kama lam takun ta'lam ma kutudri mal kitab wal iman wa wajalaka dhallan fahda wannan shine duk abin da ubangiji ke ga mishi cewa ba shi da shi sai daga baya ubangiji ya ba shi Allah ta laki laqad manna Allahu al mu'minin ubangiji yayi man yayi ni'ima ga mu'minai in ba aka fihim rasulun a lokacin da ya aiko musu wani manzo min anfusihim daga kansu daga jinsin su yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah ta'ala wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su ta hanyar shari'a da yake ba su wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma kuma yana sanashe su littafin Allah da kuma yadda za a yi fillan fillan daki dakin aiki da littafin Allah ne ita ce al-hikma wa qala kuma Allah ta'ala ce wazkurna kuma ta maza na kutuna ma yi tilafi biyu kunna abin da ake karantawa ake bitan shi a ce ɗakunan ku min ayatin lahi na ayoyin Allah wal hikima da kuma sunnan manzon Allah manzon Allah ana mushi wa'ayi a cikin ɗakunan su kuma yana yin yana karatu Qur'ani a cikin ɗakunan su yana yin sallar dare a cikin ɗakunan su yana musu wa'azi a cikin ɗakunan su yana ba su hadisi a cikin ɗakunan su yana ka wannan ma yi tilafi biyu kunna min ayatin lahi wal hikima qala ghayru wa'idin min as-salaf da yawa da nawa nawa daga cikin wato magabata an samu cewa sun ce alhikma anan hiya sunna ita ce sunna malai ce shi ne tagigi shi mara rabi kenan ce kamar rawahu an qatada ibn sa'ad wa ibn jarir wa ibn munzir wa abd rabb wa ibn abi hatim kamar da duwa inda suka fitar da qatada za ka samu ibn sa'ad da ibn jarir a fara cikin tafsirin sa ibn munzir a cikin tafsirin sa abd rabb sanani a cikin tafsirin sa ibn abi hatim ar-razi a cikin tafsirin sa shi ma duka sun fitar da fata da fata da ce alhikimatu as-sunna alhikimatu as-sunna wannan ban da shi kuma akwai imam shafi'i shi ma ya faɗa wannan magana da annan nabi kana kana yutla fi buyut azwaji saboda abin da ake karantawa a cikin dakunan matayen manzo Allah radiyallahu anhunna su wal qur'ani wanda ba qur'ani ba huwa sunanuhu ai sunna sace wala hada qala sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzo Allah ya ci faɗa cewa ala ku saurara inni inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu ni an mun baiwan qur'ani da kwatankwacin qur'ani tare da shi da kwatankwacin qur'ani tare da shi wannan hadisi ne da ya tabbata ta hanyoyin sahabbai da yawa ya zo ta hanyar miqdam ibn ma'adi kari ya zo ta hanyar abu rafi ya zo ta hanyar sahabbai cewa mazala ya faɗi cewa an ban bayan qur'ani da kwatankwacin tare da shi wata sunna wa qala hasan ibn atiya hasan ibn atiya daga cikin tabi'ai yake cewa kana jibril alaihi salam yanzilu ala nabi bis sunna kama yanzilu bil qur'an jibril na sai koma magana da sunna ya mishi wahayi cewa ya muhammad ga yanda za ka kaza yanzu lokutan sallah lokutan sallah ba ku jibril sun da shi ba an suna ce wannan kama ya zalbi alquran fa yu'allimuhu iyaha kama yu'allimuhu alquran sai ya koya mishi wannan kamar yadda ke koya mishi qur'ani wannan yana kowace sunnan jibril ke sake yi a ba kowace ba akwai sunnan da manzo Allah kai tsaye ba ubangiji ke gaya mishi alhadithul qudsi akwai sunna kuma da manzo Allah kuma a fahimtar sa yake yi sadaka ubangiji ya ga dama sai ya tabbatar da abin da sai tabbatar ya ga dama kun ce a wannan abin da kai din ba mai daba yanzu ka kawo wani kuma sai mu ce to ubangiji ya jara mishi malaki atiya hassan ibn atiya wato al-muharibi maulahum ad-dimashqi yana yin yana bada hadisi daga Abu Umama yana yin yana yin annabta wajen Abu Umama al-Bahili da da Sa'id ibn al-Musayyib sannan kuma al-Auza'i da Hafs bin Ghailan duk sun yi riwaya daga wajensa al-Auza'i na cewa ma ra'aytu ahadan akthara amalan fil khair min Hasan ibn Atiyah ban ga wani mutumi wanda yake yana yawan aiki da aikin alkhairi ba irin Hasan ibn Atiyah daga cikin malaman shi al-Auza'i ke faɗa wannan magana Imam Ahmad ya wasa kashi da shi da Ibn Ma'in mala ya ce ya rasu zuwa wajejen shekara ta ɗari talatin da wani abu ko ɗari talatin ko ɗari talatin da wani abu sai mu tashi wa'azin shara'i al'ubudiyya al'ubudiyya ta ibn taymiya wala da mutanza ko bari sai awa ɗaya ta yi da za mu tashi a cikin al'ubudiyya. Allah za mu tashi? Ba mu yi wurin ba? وقال تعالى الله تعالى يتي عن المسيح kan wato masifi wato masifi shine annabi isa allazi du'iyat fihi al-ilahiyya wanda aka yi da'awan cewa shi din ma wato ya da wani allantaka wal bunuwa kuma ya da yana da wato ya da wani sifa ta kasancewa shi da ta ta'ala da na Allah ta'ala al-bunuwa da iyantaka haka yana da allantaka yana da iyantaka ya danganta an danganta shi cewa shi da ne ga Allah ta'ala Allah ta'ala sai ce in huwa illa abdun shi ba kowa bane face wani bawa ne an'amna alaihi da muka yi masa ni'ima wanda Allahu masal li bani Isra'ila kuma muka sanya shi misali ne aya ce ga bani Isra'ila nan abdu zai dauki ma'ana duka guda biyu zai dauki ma'anar cewa in huwa illa abdun wato ibad abdun mu'abbad billahi ta'ala bawa ne da ubangiji ya bautar da shi ko yana so ko baya so annabi Isa da ubangiji ya yi shi dan adam ne ubangiji shi yayi shi yana gajiya ubangiji yayi shi yana ci ubangiji yayi shi yana sha ubangiji yayi shi yana zagawa ubangiji yayi shi da bukatunsa wannan kanta wannan bauta ce saboda ya jayu zuwa ga ɗabi'an da ubangiji ya ɗibi'ance shi akanta to wannan shine wato ibada ta abidin kenan ibada ibada ittirari ibada ta wato ta tilasta ta dole sai mutum yayi to wannan da ubangiji in illa abdun ba kowa bane face bawa mu da muka bautar da shi to wannan yanzu wannan ma'anar ta ta dangata zai kuma iya dauka in huwa illa abdul wato bawa da ya san ni'imar da ubangiji ya yi masa shi kenan sai ya so ubangiji ko wani soyayya sai ya gina ubangiji ko wani girmamawa sai ya jayu zuwa ga abin da ubangiji ya bashi umarni ko wani jayuwa ya jayu zuwa ga abin da ubangiji ke hana shi a wato ya hannu zuwa ga abin da ubangiji ke hana shi ko wani hannuwa ya kuma risina da ubangiji zuwa ga abin da kawai yake so ya da shi to wannan kaga shine ibadatu qaw'in wa ikhtiyarin qaw'i al'adil kenan ba al-mu'abbad ba to wannan shi zai dauki wannan ba da inna illa abdu an amna alayhi waja'alnahu mathalan waja'alnahu mathalan ai ja'alnahu ibratan wa iza muka sanya shi zama aya ga banu isra'ila tunda da shi an haife shi ba shi da ba shi da wato mahaifi kuma ni abin da ba ni mamaki ba inda ba za su ce inda za su ce annabi annabi annabi isa yana da uba ai da sai su faɗa yadda shi wata yace jibrilu shi ne babansa jibrilu ba shi ya musa ba amma shi ubangiji shi shi shi shi shi kawai kun fa kuni yayi masa amma shi musa shi ba shi shi ba shi mutum ya sai musa ai amma da yake kare san mutane zuzuta abubuwa su yi da shi ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سو ذاك من الله يفعل هذا حديث ان كنتتشي حديث عمر بن الخطاب ولا عمر بن الخطاب يرويته hadisi ne da az-zuhri ke rawaitowa daga ubaidillah ibn abdullah ibn utba daga abdullah dan abbas daga umar dan khafa hadisin sahabi daga sahabi karamin sahabi daga babban sahabi an ji isnadin hadisin ko ya ce as-sahih sahih al-bukhari az-zuhri yana rawaitowa daga ubaidillah ibn abdullah ibn utba daga daga daga abdullah dan abbas daga umar dan khafa manzon yake cewa la tuquruni kar ku jujutani wajen yabo kama asaratin nasara isa ibn maryama kamar yadda nasara ta zuzuta wato annabi isa dan maryamu al-iqra shine al-mubalaghatu fil madahi wuce gona da iri wajen yabo wato duk yabon da zaka manzo Allah ka yabe shi a matsayin cewa shi shi Allah ta'ala bawan sa ne kuma manzon sa ne duk yabon da zaka masa ka wuce cewa manzon Allah ne duk kuma yanda zaka sako manzo Allah ƙasa da allantaka to kar ka wuce ce ba shi bawa ne wato duk yabon da zaka masa sama da zai yi to kai kai wuce rasulu duk wanda aka yi kasa da shi to kuma kada ya wuce abu abdullahi an fahimci magana da yake yi wato duk abin da zaka yi ka gina shi akan wannan fuka-fukan cewa rasulullahi ta yi shi abdullahi kuma ba kasantar da shi ba wannan shine shine abin da shi manzo Allah yake faɗa abdullahi ne ba abdullahi manzo Allah ubangiji ya ɗabi'antar da shi da ɗabi'an da ba zai iya fita daga na ɗabi'ar ba shi ba ɗabi'a ta a'radul bashariya abin da ke buje dan adam ɗabi'a ta buƙatuwa zuwa ga ubangijinsa sannan kuma ubangiji ya bautar da shi da bautantuwa ta yadda yake san ubangiji yake yarda da shi yake girmama shi kuma yake bautan shi wannan wannan ibadullahi al-abid kenan wato abdullahi al-abid kenan abdullahi al-mu'abbad kuma abdullahi al-abid rasuluhu li'annahu muslimun min rabbih saboda ubangiji ya aiko shi da risalarsa ga da yawa ga ga wannan shi ke shi ke talabar da take haifar da da take sa suna ana samun zariya kenan a a wannan al'umma za ga wani ya ce mamma za Allah ya wanda babu babu kan gado duk wata sufa ta duk wata sufa ta rububiyya ya iya dauka ba manzo Allah duk wani arziki daga manzon Allah duk wani rabauta daga manzon Allah aljanna daga manzon Allah sanin gaibi manzon Allah wanda ne manzon Allah wanda ga su mai al'uda suke faɗa da sauran masu shayirai da sauransu wanda duk ba daidai ne ba wa qad na'atahu Allah bil ubudiyya ubangiji ya ya siffanta shi ubangiji ya siffanta shi da bautantuwa zuwa ga Allah ta'ala ya siffanta manzon Allah da cewa shi daga cikin siffarsa shine akan bautantuwa zuwa ga ubangiji fi akmali ahwali amma lokacin da ya ambace shi a mafi kamalan ambatansa mafi kamalan halin manzon Allah a lokacin kuma ubangiji ya kuma suttanta shi da suttanta ba wadatuwa da bawa fa qala fil isra'i sai ya fada a cikin isra'i subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga wannan wanda ya tafiya da bawansa laila da dare daga cikin mu'jizar manzon Allah babba ai akwai isra'i akwai isra'i daga cikin mu'jizar manzon Allah babba da yake da ita amma maimakon a ce ma rasul a wurin tunda waje ya na daukaka wani yanayi yake ɗaukaka maza Allah to kada kawo wani lafazi da zai sa da zai sa wasu mutane su je su zuka maza Allah sai da kima ba sai aka tashi da abdu aure kun ga kun ga munasaban waje na ɗaukaka sai ubangiji sai kira shi da abdu sai kira shi da bauta bawan ubangiji wa qala fil ihai kuma ya faɗa gani da wahayi wahayi na daga cikin mafi ɗaukakan abinda Allah ke sharafa bawa da shi amma sai ubangiji kuma sai ce fa auha ila abdihi ba auha sai wahayi ga bawansa dan ka fahimci cewa dan an ya je wata matsayin to wannan bai fita da shi daga matsayin bauta ba kuma ba sai babu wani mukami kuma bayan da ya wuce mukamin bauta babu wani mukami da wani bawa zai je in shi ashrafin makamat baki da da bawa zai kai sai dai ta zirgi mukami bautan da manzanni ke yi ba ilke bautan da ilmu ke irin ta ba wato bata ba wacce ta namu bata ba to amma ashrafin makamat da bawa zai kai shi ne wato bauta da zai zama ya ci gaba kasancewa bawan Allah fa auha ila abdihi ma auha wa qala fi da'wa ya faɗa gami da wato da'awa cewa yayi da'awa ya kira mutane zuwa ga addini wa annahu lamma qama abdullahi kuma lallai lokacin da wani bawan Allah ya da'u ya da'u da'awa da'awa kira zuwa ga dakin Allah zuwa ga wato tabarkin ubangiji akwai wani abin da ya bi girma amma sai ubangiji ya siffanta shi da siffa ta bauta kuma dan ka gane cewa manzo shi bawa ne وأنه لما قام عبد الله الوقت اللي باوى الله يميكي يدعوه ينا كرا أبيدي ينا يدعو عفوا يدعو ينا بوتنسى ينا كرا ينا بوتنسى كادوا يكونون عليه لبدا إرس يا نبي سيتا كشي اللبد شيني وتدو وانا ذي زما المجتمع الجنب المجتمع ما سيوا سيدابي بي أكن سيدابي بي أكن شي وانا ما لازم فصل فصل أكو لبدا شيني الجنب الكثيف المجتمع wanda suka tara a waje suka dangi a waje guda to nan da aka ce da Allah ta'ala ke cewa kabi ya kudu da alaihi limada saura ilisi da bibi akan shi me yake nufi wasu da mutum malamai suka ce aljanu ake ba da ake ake fada ai saura ilisi su hau kan shi ma baki da lokacin da yana karatun qur'ani sai suka suka zagaye tunda ka to ai jinsi na isko kai sai suka yi sai suka yi suka yi dafi suka suka zagaye shi suka ƙara zagaye suka ƙara zagaye sai ka dan ba su haukan shi saboda abin da ke kantawa ya ya ya dau hankalin su wannan wasu daga cikin malamai sun faɗa cewa ka bi kunna alayhi bada ai kada yakunu jinnu ala ala nabi wa huwa fi hal qira'atihi libadan mujtami'ina alayhi fi hal kaunihim jama'atan wa jamman kathiran an fahimci maganar fasaran farko wannan fasarar shi ma malamai sun yi wasu daga cikin malamai suka ce wato a ka biya kuna alaihi libada wani labari da aljanu suke bada labari akan yanayin yadda sahabbai ke yi a lokacin da matsala ke kata musu kudari yana kata musu kudari yadda suke natsuwa suka yi dace da shi wajen sa to kai ka fiya cikin matsalar ne ba wannan fasara ce fasara da tafi daidai shine fasara da ake rubuta daga katara da Hassan Basri da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ka biya kuna alaihi libada inda ana faɗan bautan Allah yadda yake yi ai zai je wajen Ka'aba a tsangwame shi kafirai su yi kuma shi kaza to ka zai ya kuna alayhi da da aljanu da mutane tsora kaɗan su yi tarayya su ce za su zo su yi tarayya wajen su yi faɗa da shi ka hana shi ibada hana shi da'awa to wannan shine fasal da malamai kuma suka farin jayarwa a wannan ka zai ya kuna alayhi da wa qala fi tahaddi kuma ya faɗa gami da wato jefa kalubale wa in kuntum fi raybin ma nazzalna ala abdina in kuka je kuna kokonto akan abin da baka saukar ma bawan mu kaga a tahaddi ne kalubale ake jefa wa mutane amma kuma ubangiji a lokacin da yake je a lokacin da mazala ke jefa musu kalubale cewa ba za su iya ba in ka ce ba za su iya ba ka ka fito da mafita ta daukaka ai da buwaya ko ta ba lokacin da aka ce ma ubangiji ubangiji ya ce masa kuma bawa dan ka gane ba mai fita daga bauta fa babu cewa in kuntum firin na nazzalna ala abdul adam la in kun kun kuna kokonto akan abin da muka saukar muka saukar wa bawan mu fa tu bi suratin min mithli to ku zo da wata sura kusan kwacin wannan sura din sai mu tashi fadina kullu hudan kullu fi fil ibada ihya usulna kuma bil bid'a akam jana'i safwan akam jana'i shafa albani muna hadisin nan mai tsawo za a yawan an taba shi ba saboda zai lokaci sai mu bai shi الشيخ الألباني أتي كتاب الجنائز yana yi mana magana akan akan cewa mace idan ta kasance idan ta yi kokari ta sa kaya mai kyau duk da wani ɗanta ko mahaifinta ko wani ɗan uwanta ya rasu ta yi kokari ta danne wannan jimamin rasuwan ta sa kaya mai kyau ta yi ma mijinta hidima ta yi masa girki mijinta na bukatar ta ta kwanta da shi to wannan wato ubangiji ba ta ladan wannan ladan wannan aikin da ta yi kuma wannan an ma fi san shi sai yake cewa qala thabit thabit wa huwa al-bunani ahad rawat al-qissa an Anas yana babu labarin yanda shi Abu Talha ibn Ali man auren ita Ummu Sulaim mahaifiyar Anas sai ne cewa wa qala thabit thabit yace wanda shi thabit al-bunani ɗaya daga cikin marwaita wannan isa daga Anas فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منها أنها rabiyat al-islam maharan ce ba ce a babu abin da ya zo mana a cikin labarai kana anna maharan cewa akwai wani sadaki kana a'zama min ha wanda yafi a'zama min mafi sadakin da yafi girma akan sadakin da muka ji labari anna a cewa ita ummu sulaim rabiyat al-islam maharan ta da musulunci zama shine sadakinta da za ta da zai halatta mata zai halatta ma Abu Talha aurenta to wannan shi mafi girman sadaki da ya iso gare mu cewa wata mata ta taɓa bayarwa a tarihi fa ta zawwaja ha sai Abu Talha ya aure Ummu Sulaim wa kanat imra'atan malihatan al-ainain mace ce wacce take mai kyawun ido malihatul ainain shine wacce take da kyawun ido ido mai jan mai jan hankali ka ganta fiha sigar a cikin idan amma idan nata kuma ba wai manya ne ba kana a cikin akwai za ga idan kananan ido ne amma kuma kasa da kyau fakatu ma'a ta kasance tare da shi hatta wuri da lahu bunayyin sai da har ta haifa mishi wani yaro karami wa kana yuhibbu abu talha hubban shadidan abu talha Allah ya jalla shi da san wannan yana son so mai tsanani wa marida sabiyu sai wannan yaro ya rashin lafiya maradan shadidan shi ma rashin lafiya mai tsanani wa tawaba abu talha abu talha duk sai zuciyarsa ta kare limarzi saboda zuci saboda wato rashin lafiyarsa tawaba ya zama biya biya ta duda auta ba'a ba'a lahu wannan da ma'anarsa daya taba'a lahu ai tawaba'a duk ma'anar su daya wato ya ya zama ya saru da ya sare ya kaskanta saboda rashin lafiyarsa fa kana abu talha yaqumu salatal ghadati yatawaddau abu talha ya kasance wato yakan je sallar asuba sai ya alula wa ya'ti annabi ya je wajen manzon Allah fa yusalli ma'ahu ya sallar da shi a masallacin sa wa yakunu ma'ahu ila qarib min nisfi nahari zai zama tare da manzon Allah yana daukar ilimi har zuwa rabin wato a yini wajen karfe 11 da rage haka ko 12 waya ji'u sai ya dawo gida ya kinu sai ya danyi bacci wa ya akulu ya kuma ci abincinsa kalacensa abincinsa da zai ci bai za sallan zuhura ko ta larabawa su yadda suke yi a da sassafe sun tashi da sassafe shayin da muke sha mu sai ya zamu sha su da sassafe suke sha sake sha asaro shi suke sha da sassafe daga nan ba su ƙara neman abinci ba sai rabin rana ta yi rabin rana ta yi wajen sha ɗaya da rabi ko sha biyu sai su koma sai su yi kailula lokacin da ba dan sa su ba ka bacci safe dan sa suke yin aikin su aiki na gonakin su ko aiki na kiwo to yaran sha biyu ta yayi gaji sai zo sai ci abinci abinci na ci ba na sha ba in suka ci abinci na ci sai su bacci in suka yi bacci kuma za a kai da wani su sallar sallar sallar azhar shi za ga sirrin da samu dan yake jin sallar azhar kenan saboda wani bai gama tashi daga bacci ba wani bai wanka ba har kwanciya wani lokaci wasu a lokacin sai kwanciya da iyalansu to sai magana sai ja a lokacin to yakan tafi wajen manzon Allah kaga yanda ya ji ya bar abin da yake ya je wajen manzon Allah ya tsaya kawai ji kato wa ya ji wa ya qira wa ya qira da sallar zuhra idan ya sallar azhar tahayya sai ya shirya wa dhahaba sai ya tafi falan yaji ba zai dawo ba ila salatul atamati har zuwa sai sallar isha zai dawo an falaka abu talha ashiyatan ila annabi sai wani lokaci wannan fai za sallar zuhura wato idan lokacin sallar azhar yayi wannan sai ya shirya iya tafiya sallar azhar ba zai dawo ba sai lokacin sallar asuba sai lokacin sallar isha wan balaka abu talha ashiyatan ila nabi sai abu talha ya tashi wato wani lokaci da maraice ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi ruwata ila masjid zuwa masallaci wa mata sabi sai wani yaro wani kibi da lafiya sai ya koma ga Allah ya rasu wa qala ummu sulaim sai ummu sulaim tace la yan'iyanna ila abi talha ahad ibnahu kada wani lallai kar wani ya je ya kai ma abu talha labarin rasuwan ɗansa hatta a kuna ana lazi ana ahu lahu sai har sai na zama ni ne farkon wanda zan bashi labarin rasuwan ɗansa fa hayya ata sabiya sai ta shirya wannan yaron ta mishi wanka fa sajjata alayhi ta san ta wato lullube shi da tufa dan lullube shi wato inda ya riga ya rasu wa wada'atu fi janibil majlis ta je ta sanya shi a bangaren a wani bangare kusurwa na daki waja abu talha min inda rasulillahi sai abu talha ya zo daga wajen manzon Allah ya dawo daga wajen manzon Allah hatta da kala alaiha har sai wado ya zo ya shiga wajenta wa ba'ahu nasu min ahli masjidi min ashabi tare da shi akwai wasu mutane daga cikin ɗan masallacin daga cikin abokansa wanda suke tafiya da manzon Allah fa qala sai yace kaifa bini ya ya lafiyar dana fa qala sai yace ya abu balha ya kai abu balha ma kana mun bushtaka tunda Allah ya jirgi shi rashin lafiya bai taba ba askana minhu sa'a lokaci da ya samu natsuwa irin wannan lokacin ba yace aka samu natsuwa ba ya mutu ba ya taɓa samun zuwa irin wannan lokacin bai taɓa samun ba wa ardu an yakuna qad saraha kuma ina fatan ina fatan ya zama wannan natsuwan da ya saka na gai tare da shi hutu ne baki ɗaya samu fa ta tuji a sha'i ta zo masa da abincin daransa fa qarrabatu ilayhi ta kusanto da wannan abincin daren zuwa gare su shi da abokansa fa ta aishau suka ci abincin dare wa kharaja alqawmu sai mutane suka tafi wa qala sai shi wato Allah sai ce fa qama ila firashi sai tashi zuwa ga wajen baccinsa fawa ba a ratahu sai ya kwanta ya kishin gida sun makamar ta tashi wata tsayyabar ta ce ta turare wata sanna'at lahu ahsana ma kana tasna'u qabla zalika ta ce ta yi mushi ado fiye da abin da sabai tana mushi ado a lokacin ta yi wanka ta sa turare ta yi shiga yadda da hankalinsa yadda dai mata ke mazajen su sun ja'at sai ta zo hata dakalat ma'ahul firasha bata dangana da ko ina ba sai ta dangana da wato inda yake kwance a cikin mayafi a cikin wato a shi wato abin kwanciyar ba ma huwa illa an wadda ni haqibi jin wannan kaifin tarin ke da wuya kana minhu ma yakunu min ar-rajul ila ahli sai wato aka ya sami abin da yake samun maza namiji na wato fuzga zuwa ga iyalansa wannan ma kana akhir layli yayin da kashin dare yayi qala sai ce masa ya abu talha ya kai abu talha ara aita law anna qauman a'aru qauman 'adiyatan lahum ka bani labari kana ganin idan wasu mutane suka ara ma wasu mutane wani abin aransu fa sa'aluhum iyyaha daga baya suka nemi a dawo musu na abin abin aran nasu a kana lahum an yamna uhum shin ya wato yayi kyau a wurin wannan mutane su hana su wannan abin aran fa qala sai ce da shi a bi kyau ba qala sai ce fa inna allaha azza wa jalla kana a'araka ibnaka ariya to lallai Allah mai girma da daukaka mabuwayi wato mai girma ya kasance dama sai ya baka aran wannan dan naka ne thumma qababahu ilayhi daga baya kuma sai ya dauke wannan yaro zuwa gare shi ya karba abin sa fahtasib ka nemi ladan hakurin ka wajen ubangiji wasbir kuma kai hakuri fa ghadu ba sai fushi thumma qala sai ce taraktini hatta idza waqa'tu bima waqa'tu bihi la aifi ilayya ibni haka yake daga kuma yayi wani ba daidai ba kika banni har sai da na fantsama ce abin da na fantsama da shi na fantsama da shi na aikata sai daga baya kuma bayan na gama ba ke bani labarin rasuwan ɗana wato sai da na kwanta da ke ke bani labarin rasuwan ɗana mai ɗani namiji fastarza sai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hamdallah ya gode ma Allah wannan ma asbaha lokacin da safiya ta yi amma dai bai je da fushi da ita ba lokacin safiya ta yi ikhtasala fi wanka thumma gada ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai yayi sammako zuwa ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa salla ma'ahu sai sallar asuba tare da shi fa akhbarahu ya bashi labari ga abin da musulun ta masa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ta sami sai sai ce barakallahu lakuma fi ghadin lailatikuma Allah ya muku albarka a wannan dare naku da ya shuɗe Allah ya muku albarka a wannan dare naku da ya shuɗe ya musu addu'a fa taqalat min zalika alhamdi ah to sai mu tashi fa qadat wannan addu'a da aka yi dama kuma Allah ta'ala ya sa za a samu da sai mu ji labarin me je ya dawo wannan da aka samu me ya faru insha Allah a satin da zuwa ihya sunna na shekhu usman bin fode muna cikin babi na sunna baban bawon alula ko sunna baban alula albabu sabi wanda ce wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari aidan عن عمر ابن ابي حسن daga Umar ibn Abi Hasan annahu sa'ala Abdullah ibn Zaid ya tambayi Abdullah ibn Zaid wani Abdullah kenan wannan Abdullah ibn Zaid wani Abdullah kenan wannan wani sunan ka kai ma wani sunan ka alami wani Abdullah ne wannan kai ka kanta hadisin fa fa Allah Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini wannan ba shine Abdullah ibn Zaid wanda wanda wanda ya mafarkin kira kira sallah ba shine ba wannan abdullahi bin bin asim almazini al-ansari mutum madina ne wanda yake rawaito allan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisi sani wannan annahu ta'ala abdullahi ibn zaid an wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam game da wato allan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada abi ta wurin sai ce a kawo mishi wani wata yar tasa min ma'i na ruwa fatawabba lahum sai alulam gare su yadda manzo Allah ke alula fa akfa ala yadayhi sai ya karkata da hannunsa ya karkata abin masakin alulan da hannunsa fasa sana kuma salafin sai wanke hannayen su uku sun ma adkhala ya dayi fil ila'i sai shigar da hannuwansa cikin masakin alulan nasa amma kuma bai kuskura baki wasan shaka shaka ruwa wasan tana ya tato talata su uku bi talata garafatin da kuma kamfata guda uku min ma'in daga wannan ruwa din aiki tara yayi da kamfata uku sun ma adkhala ya dabu fil ila'i sai shigar da hannunsa a cikin masakin kuma فغسل وجهه ثلاثة sai ya wanke fuskarsa su uku ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين sai ya kara shigarwa sai ya wanke hannunsa zuwa gwiwa hannu su biyu su biyu kaga ya saba kenan wanda kenan cewa ba ya halta saba ثم أدخل يده في الإناء sai kuma wato ya shigar da hannunsa cikin masakin fa masaha bi ra'sihi sai ya shafi kansa ba ai magana kunni ba saboda al-udlan min ar-ra'si fa aqbala bi yadayhi sai ya yi gaba da hannunsa wa adbara bihi ma kuma ya bayar da hannunsa wato wani shafar kan kenan ya shafi ko ina in ma adkhala yadahu fil ina'i sai kara shigar da hannunsa a cikin wato masakin banza sanar rijlaihi sai ya wanke kafarsa a nan ba a ce yayi su uku ba kamar da hadisin Usman bin Affan ya wada mana wato sai ya zama wannan hadisin Abdullah bin Zaid bin Asim abinda aka yi ra'ata shi al-ilqa kawai ya zama wato al-isti'ab ya zama wato ya ya gane kafarsa da ruwa din wato in tsayawa za ka yi kenan kuma ba tsayawa za ka za ka ga ɗibin wani to musahabi shi ne zama uku ka ukunta shi shi ba to wannan shi ne sunna a yana ake alula wa muka dukkan sunnati fil wudu'i daga cikin sunnarsa manzo Allah a cikin alwala bal fi amri kulli bal a cikin al'amarinsa baki da at-tayammum nadban shine a dinga damantawa musahabi ne ka dinga damanta dukkan abubuwan da zaka yi na ibada sai dai abin da ka samu na kalanta ne ko abin da aka samu manzo yana fara yin shi da hagu sai ka yi shi da hagu wa bi sahih al-bukhari hadith sahih al-bukhari an an an Aisha hadisi daga Aisha kare tace kana rasulullahi yu'jibuhu tayammum manzo Allah damantawa yana burge shi fitana fitana في تناوله يعني تنقله تناوله با اي تناوله ما تنقله با sai ku gara fi tana'ulihi a cikin sa wato a takalminsa da dama yake sawa wa taraddulihi da kuma wato wanda yake fece kansa da dama yake farawa wa tuhuri da kuma tsarki da yake tsarki wani iri tsarki na aiki ba na busarwa ba tsarki na aiki ba na gusarwa ba tsarki na aiki kamar alula da wanka ba na gusarwa ba wanda muke kira alistifa ba wa fi sha'ani fil da kuma dukkan sha'aninsa a wannan kuma bukhari fi babu tayammum fil wudu'i wal ghusl haka bukhari ya zo da shi a cikin babu na tayammum damantawa Allah da wanka intaha bayanu tariqin sunna wal muhammadiyya sunna ba muhammadiyya ta ta kare hanyar bin sunna fi babu wudu'i babu alula to ta kare ala sabil tanbihi al-uqala mun yi shi ne a sabili na fadakar da masu hankali la ala sabil ihsa'i ba ta ba ta sabili na yayayewa ba Allahu wa fi zalika ba'i sunnati nabiyyi Muhammad bi jahi indaka ya je faɗi ja mun ko faɗi cewa cewa ja wannan ba daidai ne ba sai a shifa al-qadi iyad ba ka dole a shifan ba ne wai eh eh okay bari dawo ta inda ce fa'alam yana ta faɗan alƙali yana ta faɗan dalilin da ya sa ya wato tambaya ce ya sa ya wallafa wani littafi na na ashafa wani ya tambaye shi cewa ya Allah ya rubuta littafi wanda zai dinga bayanin hakikanin kadari da mataba da darajoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa alam ka sani akramaka Allah Allah ya girmama ka annaka hammalta ni min dalika amran imran ka lafta min laftu mai wahala dauka wa arhaqtani kuma ka rinjaye da ni fi ma nadatani a cikin abin da ka nisashe ni kace in maka nadatani ilayhi usra wal abu mai wahala wa arqaitani kuma ka hawar da ni bima kallafni da abin da ka kallafa min murtaqan sa'ban wato a mahayi wanda yake mai wahala hawa shi mala a qalbi ru'ban har ma ya cika zuciya ta da razani na ji zan iya kuwa fa innal kalama fi zalika saboda magana game da lamarin nan da kace in yi yastad'i yana buƙatar takarira usulin tabbatar da usul wani tussa ɗaukin tussan imani inda yana da alaƙa ne da imani da manzan Allah da imani da Allah takansa da mazatakansa wata harira fasulin kuma yana buƙatar tace wato daki dakin bayanai kowane fasali in ba shi haƙƙinsa ya dace da shi haƙƙin sunnansa na aiki haƙƙin sunnansa na magana haƙƙin sunnansa na tabbatarwa haƙƙin tafiyarsa hakkin koyi da shi duk wannan yana buƙatar tare da fasuli wal kashfa an gawamibi wa daqa'iq min ilm al haqa'iq wato kuma in yayi wasu abubuwa da ba sa fitowa fili shi al ghamid wa daqa'iq da wasu abubuwa masu zurfi min ilm al haqa'iq na ilimi wanda wanda yake yake na haƙiƙa ce ilimi na haƙiƙa shine ilimi wanda yake masu ilimi kawai ke sani masu ilimi masu zurfin ilimi ke sani mimma ya jibu nabi daga cikin dangin abin da ya wajaba ga annabi na sifofinsa da darajojinsa wa ya bahu ilaihi da kuma abin da ya halatta a danganta masa aw yamtani'u da abin da fafau ba zai yi a danganta manzo Allah ba ba zai yi ba aw ya jizu alai ko abin da ya halatta ya zama zala yayi ya halatta a babin sa ya halatta babin zala ce ya sace misali wannan ya jizu wa ba'rifatin nabi da kuma abin da zai zai jawo wato da kuma sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa والرسول da kuma wato sanin ma'rifatar nabi wa rasul da kuma sanin annabi da manzo me bambancin annabi da manzo war risala da kuma sanin manzantaka wal nubuwa da kuma annabtaka wal mahabba wal qulla da kuma sanin a wato soyayya da kuma badaɗintaka da duk manzo Allah yake da su shi yake son Allah ta'ala soyayya ƙololuwa da kuma mu ma kuma yake haƙƙi mu ne mu so maza Allah soyayya ta ƙololuwa ya guri wani abu nake na wani ba eh na gani na gani yayi wani abu nake dubawa wannan ma'arifa wannan biya ya ba mutane akan ya sad'i yace fa innal kalama fi dhalika magana akan manzon Allah yastad'i تقرير أصول يستدعي تحرير أصول يستدعي يستدعي الكشف يستدعي علم يستدعي معرفة النبي yana bukatar mutum ya san waye annabi war rasuli kuma yana bukatar mutum ya san wane ne manzo magana kan manzo Allah yana bukatar mutum ya san wane ne annabi wane ne manzo wane ne menene kuma wato ar-risala yana bukatar kuma sanin manzantaka yastad'i ma'rifatar risala wannan ar-risala kuma mahfufun ala ma'rifatun nabi kun gani yastad'i ma'rifatar risala yana bukatar mutum ya san manzanci wanda buwa kuma ya san annabta wal mahabba yana buƙatar mutum ya san mecece soyayya ya san kuma mecece alhulla badalintaka yana buƙatar kuma mutum ya san khasa'is hadhihi daraja menene wato khasiya na kowace sifa din kowace daraja da manzon da aka ba manzon Allah me yake darajar annabtaka mecece yake bance ta kamar features ko ko characteristics din ta abin da yake bance annabta wanda babu shi a cikin manzantaka shine khasa'is me wato abin da yake bance kowace sifa daga cikin darajojin nan masu fadauka wa ha huna to fa anan ne tunda ka tunda wannan da ana bukatar in yi wannan bayanin to fa anan ne mahamihu kasajin kasanya ni a wani fili fetal shine mahamihu mahamihu shine waje fili fetal wanda yake albafas fili wanda yake mahami jam'i na na mahma mahamahu shine to mahamihu shine jam'in sa shine mahamihu anan ne kuma kasanya ne nan ko na ta kaina a wani fili fetal fihun fihun shine wasi'un mai yalwa faffada taharu fihi alqaba wanda shawar qaba ma yake wato yake diwa kun bai san dai ba shawo da tsuntsaye ba wanda ya kai su zagaye waje duk girman sa to yana cewa sai tsabar fadin wajen shawo ban aka shi a wajen to shi ma zai ji cewa kai zan iya kai karshen wurin nan kuwa ce taharu fihi alqaba zai samu wato dimuwa wannan mutanabi ya taba kawo waka taharu laha taharu bi alqaba wa taqsu wannan wa min duni afraqi mahamihu fihi taharu bi alqaba wa taqsuru to yayi yayi kaman ya dauki wannan ma'ana ta wakar mutanabi ne ya ya hujja da shi wa taqsuru bi alqaba kuma wato sawaye suna wato gaziyawa wajen su iya kai karshen wannan hanya ne wa majahilu majahilu ina majhal ko majhala waje ne da ake tsammanin faruwan jahilci wanda bai sani ba ya shiga wannan wanda wannan fajan tabullu biha wannan shine majhal ai tabul majhal ko majhala mazatu wuqu'i al-insani fi fi jahli ko mazatu wuqu'i jahli wa dalal waje ne da ake matsan mata ne da ake tsammanin jahilcin mutum ya bayyana tabullu fi hal ahlam wanda masu zurfin tunani ma suke iya samun wato jahilcin sai bayyana a wannan waje din in lam tahtadi mutukar dai mutum bai zama ya shiryu da alamin ilmin da wani alama na ilimi ba wa nazari sadidi da kuma gani gani na daidai wa madahib kuma wannan waje ne wanda yake talabatsiya ce mai santsi ta zillu bi hal aqdam wanda kababuwa suna iya zarewa wajen kaje kana faɗan abin da kake tsammanin hakkin maza Allah ne ko daraja ce ba daraja ce ba kamar mai waka ce shi annabi ba mutum ba shi annabi ba kaza ba shi annabi ba walidi bai ta faɗa wasu banganu to ba mutum ba aljini ne shi wannan yabo ne wannan kaga shi ne mazahim ke ta zillu bi hal aqdam ta zillu bi hal aqdam in lam ta'tamid ala tawfiqin min Allah mutakar dai baka da baka dogara da fuskantarwa da tawfiqi na ubangiji ba wata ayi da kuma karfafawansa lakin ne sai dai lima rajautu saboda abin da nake fata li darin wa lakum da kuma gare ka fi halin su'al a wannan tambaya da kai wal jawabi da kuma abin da nake fata abin da zan samu na amsawa da zan yi min nawal lati kuti da zan samu wajen ubangiji wa tawabin da lada bi ta'rifi qadarihi al-jasim ta hanyar in sanar shaidar bayi qadarin manzo Allah mai girma wa khuluqihi al-azim da kuma sanar shaidar su dabi'a manzo Allah mai girma wa bayanin khasa'isihi allati lam tastani qablu fi makhluqin da kuma in yi bayanin abinda ubangiji yake kance shi da shi na ɗabi'u da kuma sufofi wanda ba a taɓa samun su a wajen halittu sun taru waɗanda wannan sufofi na kamala ce wani mahaluki ba wanda zai faɗi faɗi amsa wannan limani ma zai ta faɗi limani ba sai can gaba zai faɗi amsa zai faɗi amsa abin amma dai kamar iya kaddarawa saboda abin da nake fata na lada saboda haka na wallafa lima rajautuhu li wa laka fi hada su'ali wal jawab minna wal azim wa thawabi allaka hada al kitaba wannan shine amsa amma dai zai faɗa maka can gaba وما da kuma abin da nake fa wa ma yidanu Allah ta'ala bihi da kuma nan yidanu daga addini dini wato da'a abin da kake ma Allah addini da shi wato saboda abin da ake ma Allah addini da shi ta wajen bayanin haƙƙin manzon Allah din wanda haƙƙinsa kuma shine mafi daukakan haƙƙi shine ma ma yidanu Allah bihi da kuma abin da ake ma Allah ta'ala addini da shi min haqqihi ta wajen bayanin haƙƙin manzon Allah alladhi huwa arfa'ul huquqi wanda hakkin shi ya fita ce ce kowane hakki to saboda na hakkin da yake da shi a kaina saboda ka nima sai na gaba rikin bayanin hakkin nasa an fahimta saboda hakki ne ga masu ilimi ake bayanin ilimin su ko tunda an riga an tambaye shi lasaqina alladhina sai kawo aya lasaqina alladhina utul kitaba saboda wato wanda aka Allah ya ba su ilimin littafi wai na wai ilimin littafi shi a wajensa wanda aka ba su ilimin addini anan saboda samu yaqini wa ya zana labina amanu imana kuma wanda suka yi imani su ƙara imani banda wani dalilin kuma wani ma a kaza Allah da kuma saboda kuma abinda Ubangiji ya rika na alkawari ala labina usul kitaba ga wanda Allah ya ba su ilimin littafi litubai na ya ce litubayinin na hulun nasi ba daidai ne bana ya kaga wannan shine bambancin bambancin bambancin nuska ta kaushe da tsaba ta kaushe kan nan kaushe ya yi kokari wajen wajen wajen wannan amma dai wannan gaskiya shi ma dai in dai ka cire na kaushak to babu kamar sa in ka cire na kaushak to gaskiya babu kamar wannan wannan yayi kokari kware da gaske galibi wajen ma dan watanni ne nan da can zafi tsammanin kamar masu dabawa ne ba daga shi ne ba saboda kuma abinda ubangiji ya rika da alkawari ga wanda ya musu bayan littafi ilimin qur'ani la tubayyinunnahu lin-nasi cewa lallai ku bayyana ma mutane wannan eh to to amma dai haka ya kawo ko wani tajiji ne naka na kaushe din ne zai iya daukar liƙin amma dai ana aya ya yake ya take ayan bi fatih lam ko eh a wannan la tubayyinunahu lin nasi wa la taktumunahu ba aya take ba to ayan haka take ai amma in muka za muka ce za mu karama lamu amri sai mu ce Allah ga shi abin da ke musu cewa litubayinu na hulin nasi cewa lalle wallahi ko mutane bayani ko kuma libayinu na hulin nasi lalle masu ilimi su mutane bayani amma in muka wajen aya da ta zo litubayinu na hulin nasi wallahi lalle ubangiji ya a cikin shari'ansa ya saukar cewa lalle ku yi musu bayani wala taktubu na kar ku kar ku kar ku koyi an fahimci wajen guda uku in ka ce libayinu na hu to ya zama lamun aurci in ka ce la tubayyinahu ya zama jumla ce khabariya bi ma'anar insha bi ma'anar insha wanda kuma haka ayatan wa'ayi eh haka ce la tubayyinahu ko ai haka ayatan take wani ma haddathana bihi abul walid da kuma saboda abinda abul walid ya ba mu hadisin sa kaga shi ma wato alqabi iyab da isnadi yake kawo yake korowa ya rasu shekara ta 544 kare na shida za ka ga da tashi sai ya kawo karɓi shi da isnadin sa wani ma haddasa ne bihi abul walid saboda kuma abinda malami na abul walid ya bani hadisin sa hisham ibn amr al-faqih ya qira'ati alayhi ni ne na karanta mishi yana saurare al-ard ya masa kenan al-ard ya masa qala yace حدثنا الحسين ابن محمد الحسين ابن محمد وانا بين malamai da ان كسان اندلس duka دي ان سني وانا دي ان كسان اندلس دي الحسين ابن محمد يا بابا حديثي قال يتي حدثنا ابو عمر النمري وين ابو عمر النمري ابو عمر شيني ابن عبد البر ابو عمر ابن عبد البر النمري يوسف ابن عبد البر النمري من التمهيد للاستذكار wani sun bayar su wasa 463 a malikiya ne ba sake wani maliki irin ba an ji shi kanshi mustahidi ne mai zaman kansa inda ya ga dama ya ce ba zai maza malikin ba da ya halatta eh yusuf ibn abdul bar annabari قال حدثنا ابو محمد ابن عبد المؤمن ابو محمد ابن عبد المؤمن ya daga cikin malamai su ma shi ma shi ma wanda suke galibin isnadin mutanen andalus yana kai kawo zuwa gare shi amma dai shi mutum ne wanda ke saduk ne ba ba cikin zaratan malaman hadisi shi din an ji an ji magana ko amma shi ana yana ruwaya daga littafi ne da aka da aka raunin sa bai zama matsala ba yana ruwaya daga littafi قال حدثنا ابو بكر محمد ابن بكر yace Muhammad ibn Bakar Abubakar Abubakar ya ba mu hadisi wannan wane ne shi Abubakar Muhammad ibn Bakar ibn Dasa wanda suke riwayar Abu Dauda mutane uku ne shahararru galibi riwayar da mu muke ta da Abu Dauda wanda muke yi ta galibi ya fi shahara shine riwayar Al-Lu'lu'i to kuma da shi akwai riwayar Ibn Dasa wata hanyar Ibn Dasa shi kuma Al-Bayhaqi ke riwayar Abu Dauda daga ga albayaq ya kawo maka hadisin da ke ce abu dauda za ka ji ya kawo maka ta hanyar abubakar muhammad ibn bakar ibn dasa ibn dasa to bane shi ba akwai waye ibn arabi duka akwai dan bambanci kadan a wasu wurare kadan galibi in ka zo ka tun za a yi maka wannan bayani to wannan shi kaga sai inda maka cewa ibn abdul bar yana riwaya sunan abi ta hanyar wa ta hanyar muhammad ibn bakar abubakar ibn dasa ba ta hanyar allo da yi mu da galibi ta shi muke ruwaya ba mu galibi ruwaya da muke ta ibn abu dauda ta ta abu dauda ta hanyar allo ilu ne amma su kuma suna yin ruwaya ta ibn ta hanyar ibn dasa kun gane ko wannan wata mai zuwa insha Allah za mu sauke ba mu قال حدثنا سليمان ابن الاشعث سليمان ابن الاشعث ابو داود يا رب حديثي شيء ابو داود قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل shine Musa ibn Ismail al-Minqari at-Tabuzaki ya ba ya ba hadi ya ba hadisi wannan at-Tabuzaki ya fita a cikin al-Minqari al-Basri mutum an kasan basara ne babban malami wanda duk malami sun fita masa da hadisi ya fita a cikin al-Minqari saboda shi dan canni amma at-Tabuzak ya zo ne a waje a wajen sai ake cikin at-Tabuzaki baya san wannan suna qala yace haddathana Hammad Hammad ya ba mu hadisi Hammad anan in ka ji an Musa ibn Ismail at-Tabuzaki ya ce Hammad to kaula wahiya wanda yake nufi shine Hammad ibn Salama ba Hammad ibn Zaid duk malaman sa ne guda biyu amma idan zai yi riwaya daga Hammad ibn Zaid sai ce Hammad ibn Zaid Hammad ibn Zaid shine karami Hammad ibn Salama shine babba to idan zai yi riwaya daga babban malamin na sai Hammad kawai shi amma idan zai yi riwaya daga karamin malamin sai Hammad ibn Zaid sai ka duk inda ka ji malamai malamai suka ce inda sai ya ce haddathana Hammad ko bai ce ibn Salama ba to Hammad ibn Salama yake magana لأنه لا يكاد يروي عن حماد بن زيد وإنما جل روايته عن حماد بن سلمة أما بقى أنه بقى رواية حماد بن زيد بكيني بقى أو إنه سيكي كبارة ولا آه تبقى إنك جفر وسيكي أكي إنه رواية حماد بن زيد أما دي غالبا الأمري جاء فيه لغا حماد بن سلمة أنزاني قال يتي أخبرنا علي بن الحكم علي بن الحكم شين علي بن الحكم البناني البصري وأنا صديقني الحديث حديثي لحسن صديقني ya ba mu labari an aba daga aba shi da aba ibn abi rabah al-makki mufti diyar diyar al-haramain wanda shi sahabbai ba wanda yafi sanin ilimin aikin haji a'lamu nas bil manasik aba ibn abi rabah daga cikin manyan manyan manyan tabi'ai al-majid Abdullah dan Abbas mutum ne wanda Allah bai mishi kyawun halitta ba amma hatta masu mukami suna mishi gimba suna mishi ma hasara ma na wato mabiyar Allah ya mata in ya zo da ya zo wuri buɗewa ake ko wajen ake hajji ne in ya zo shi zai yi wani abubuwa da ya zo kawai a bubbuɗe ya zo gaba da yanzu amma ibn ajira ba ke abin da ya ba shi ne ilimi an abi hurairah waya daga abu hurairah radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu yace man su'ila an ilmin duk wanda aka tambaye shi akan wani ilimi fakatamahu sai ya boye aljamahu Allahu bil jami min nar ubangiji zai mishi linzami linzami na wuta yawm al qiyama ran tashi al qiyama sai mu tashi sai mu tashi ana abada abada to wannan isnadi isnadi isnadi ne hasan ko sayi a sayi eh akwai saduq ai akwai ali ibn al hakam ai akwai ali ibn al hakam al bunani al basri shi shi a isnadi mai rauni ke rinjayen mai masu ƙarfin ko ka kawo masu ƙarfi duka ka kawo mai rauni da ɗaya to shi ke na rinjaye an fahimci maganar الشمائل المحمدية me ya gudu gudu ina ba za mu shiga ba za mu iya shiga hadisin can ga hadisi na biyar ko muna magana akan sifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Thawra at-Tirmidhi yake cewa قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شتم الكفين والقدمين ضخم الراس ضخم الكراديس طويل المسربه اذا مشى تكفأ تكفؤا كانما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله to wani hadisi yake cewa haddathana Muhammad ibn Isma'il Muhammad ibn Isma'il shine Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari malamin sa babban malami ne na na Imam Tirmidhi Amirul Mu'minin fil hadith babban malami ne mai sahih al-Bukhari qala yace haddathana Abu Nu'aym Abu Nu'aym haka ya fade shi bai fadi ya faɗi da alkunyarsa bai faɗi sunansa ba sunansa alfadul ibn dukain sunansa alfadul ibn dukain alhafiz thiqa babban malami amintacce babban malami ne wannan amintacce da kake ko a cikin ilimin hadisi da kake sosan gaske shi da tana yahya ibn ma'in yahya ibn ma'in wata ba shi da lafiya da shi da imamu ahmad sai ma ibn ma'in yake ta mu zo mu je mu jarraba wancan malamin namu yahya ibn ma'in sai je sai kawo hadisansa to sai ya dinga sai ya dinga dan saka wasu hadisan da ba dashi ba a cikin a cikin hadisan da yake nashi ne wai za a jira ba a ga wannan yana ganewa ko bai ganewa to sai ce malam hadathaka fulan qala hadathana fulan qala sai ya gaba sai ya ce ce wannan hadisi ne sai aka zo wani hadisi ta a kai wannan ba na ba ba shi ba na bane wannan sai aka yi gaba yayi amma ko kuskure ne aka gaba aka gaba aka ga wani ta a wannan ba na bane to sai gane me aka yi sai ya gane me aka yi yace sai ya samu kafa sai ya hamfari ya haibin ma'in ya faɗo ya faɗo daga sama ya faɗo daga sama ya ce wata wanda shakkiyanta naka ne kai kai shi eh yace imamu ahmad mutumin kirki ne ba zai ba zai wannan aikin ba yace ai kana abu kansa ne kai kuma yaro ne kai ba za ka yi wannan aiki ba za ka yi da amma da baka wannan bulakancin ba wannan ce ka saka daga yahya ibn ma'in yahya ibn ma'in in ma yahya ibn ma'in yace to wani na samu abin da nake so na samu abin da nake so da amma so nake in san dakewa malami na na kuma gani so sunansa abu abu du'ayn al-fadl ibn dukayn ya daga cikin malamin imam Muhammad kuma wanda sun imam Bukhari suka riske shi imam Bukhari sun riske shi na'am yake cewa qala hadathana al-mas'udi al-mas'udi ya mamu hadisi al-mas'udi mas'udi ai kai shi mas'udi saboda wato shi ma al-hudali ne bangaren su Abdullahi dan Mas'udi yake sunansa Abdulrahman ibn Abdullah ibn Utba ibn Abdullah ibn Mas'ud an je ne sanadin abin nisa Abdullah Abdurrahman ibn Abdullah ibn Utba ibn Abdullah ibn Mas'ud shi sunansa Abdurrahman babansa Abdullah Abdullah kuma shi ne ibn Utba Utba kuma shi ne dan gidan Abdullah ibn Mas'ud al-Kufi a Kufa ya zauna inda shi kakan nasa ya zauna to shi babban malami ne wannan al-Mas'udi al-Mas'udi babban malami ne sai dai ya samu ikhtilafi ya samu dan sukurkucewa kashe kashen rayuwarsa shekara ta dari da dari da hamsin da hudu ya samu sukurkucewa duk wanda ya saurari hadisinsa gabanin gabanin sukurkucewansa to ya sha wanda kuma ya saurari hadisinsa gabanin sukurkucewansa to bai sha ba hadisin hadisi ne mai rauni shekara wajen shida yayi a sukurkuce dari da hamsin da hudu ya rasu da sittin bayan hijira to amma dai muna an yi sa abu abu nu'aym al-fadl ibn dukayn shi ya saurari ne qadimul qadimul sama'i dan saurari ne da shi ya saurari ne gabanin gabanin wato ya su kurkuce din an Usman ibn Muslim ibn Hormuz daga Usman ibn Muslim ibn Hormuz kuma ibn Muslim ibn Hormuz ya daga cikin malamai wanda ke sadiq sadiq ne shi su ba shi ba ya cikin zarata shi ina kaga hadisin tun daga nan ka sa kaga bai zama hadisi sahihi ba alura yawwa an Nafi' daga Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im ibn Mut'im shine ibn Mut'im ibn Adi wani ya daga cikin khiyaru khiyaru khiyaru tabi'i ya daga cikin manyan masu kirki masu nagarta masu salaha da cikin tabi'ai tsara kun su Umar dan Abdulaziz ya rasu shekara ta 99 bayan hijira da tsara shi Umar dan Abdulaziz shekara kusan biyu Umar dan Abdulaziz shekara ya rasu eh da daya ya hau mulki 99 ya rasu da daya eh to shi a lokacin da shekar da Umar Abdul ya hau mulki shekara shi kuma Allah ya ba shi wannan bawan Allah rasuwa Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im ibn Adi an Ali ibn Abi Talib da Ali ibn Abi Talib qala yace lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi tawil manzon Allah ba mutum ne wanda yake tsawo ba wala bil qasid kuma ba mutum ne wanda yake gajeri ba wato baina baina amma dai ya fi kusa da kace mishi mai tsawo akan kace mishi gajere kaza akwai zaga shi ba tsawo ba ba gajere ba amma kuma zaga ya fi kusa da gajere kuma a wanda kuma mai tsawo da amma ba mai tsawo da amma kuma ya fi kusa da mai tsawo kuma zalla ya fi kusa da mai tsawo shatrul kaffai wal qadamain shatrul kaffai wal qadamain wanda ana magana yatsunsa yatsun yatsun masu karfi allura shatrul shine al-ghalib wanda za ka mai dan kaushi haka wanda ba wai kawai da zaran ya dan kudu ne dan iya jiyo ba shi tafin kafarsa da tafin hannunsa shi ne arzikin malik ya cewa ban taba taba wani hariri ko dibaji wanda ya kai kaushin tafin hannun manzon Allah ba tafin hannu amma shi ya tsinsa alamin din nasa da asabi din sa na kafa da na da na wannan da na wannan shafin kafai kafai ana maganar su asabi din ba kafai ne ba domin wannan ya sa in aka ce kafai nan to ya sa abu a jikin arzikin malik wanda kuma shi asafa min hada shi wannan sai a ce uhud bin muslim bin hormuz da'if ne ba za a karba ba amma in muka dauka cewa nan alkafai ana maganar ya tsin ba wai kawai da zarar ya tsin urdu ne kawai zai jiyo ba kaza akwai ya ga shi jikin sa kamar ba irin wannan da ba me wanda yake da wannan ba rago ne ba magana in ya ce sahabbai su da lokacin da ya zo da annabta ba wai zuwa yayi ya kwanta ba duk da ya ga dama zai kwanta jikinsa ya sabe ya sabe da fatan jikinsa da fatan jikinsa da tafin hannunsa ya saje da juna sau da abin daɗi magana to da yi tun da aka bashi ana sabu ba zama ya yi jin daɗi ba jikinsa ma kan shi ana samun ƙarfi tare da shi wannan yabo ne a wajen namiji amma kuma a wajen mace ba ba yabo ba yawwa ba ba ba ta ba ta mace a jita kamar a jita haka tawatawar haka kamar kamar ganda ya an daga fi ba a ji kamar auduga shafin shi alghalib mai kaushi to kaushi muka ce kaushi ta sai ya zama kamar wani abin da sai ka ba fahimta ba shi na muku wannan bayanin shi yana da karfin jiki ba za Allah sallallahu alaihi wasallam jikinsa ba mutum ne wanda in ya shiga in ya shiga wani sarkakiya daga an je ta muku an dawo sai ya rashin lafiya ba a shi mutum ne mai karfi bakamun ra'asi kansa kawai ne mai yalwa karka ce katan kai dan ba dan ba katan kai ba ana maganar katan kai na na kushe ba ana maganar kansa kansa ne mai yalwa ba wanda za ka shi kanshi dan tsut ba wannan kuma alama ne na cikin halitta alama ne na cikin halitta bakamul kararis kararis jami'i na kurdus kurdus shine wato magaman magaman dabbansa masu yalwa ne masu yalwa ne ba wanda zaka sami wanda zaka shi ya ga yadda ubangiji yayi shi haka mutum ne haka gashi komai ya shi daidai wajen aka masa to shi wanda Allah ya shi da an musu kamala na magaman sa magaba ne za ga kaga kaga namiji wanda suke wato sun bulluko sosai sai bakam masu girma alkara mazamansa mazama ne masu girma in ka je zaka same shi yana da kwanji yana da wato kirji ce za ka mulka dadi bai idu ma bai dalbanki bai da aka faɗa a baya tsawilin masurba gashinsa na kirjinsa haka har zuwa cibiyarsa yana da tsawo yana da gashi haka an lura idan mata in mazala ya yi tafiya to shi ba ta tafiya inda ba ta kafa'a ta kafu'an sai ta ɗingisawa yana tafiya kamar da sauri sauri kamar ka ce mutum na ta ɗingisawa ne ma haka su tsaba sauri ka anna ma yana haƙƙu min samadin kai ka ce mazala ya fam yana faɗawa ne zuwa zangara sai za ka kamar ka tattara gudu ai eh in haka shine kamar ka Allah ya skoto kamar yana faɗo faɗuwa yana tafiya da fufuti haka min sababin saboda wato inda yake tafiya yana tafiya ne waje mazangari an gane lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu ali yake cewa ni ban taba gani gabanin sa ko bayan sa irin sa ba wani mutum da ubangiji ya musu ya mushi cikan halitta irin sa akwai cikan halitta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala isnad isnad ya hasan saboda mai saboda Uthman ibn Muslim ibn Hurmus Uthman ibn Muslim ibn Hurmus hasan hadith ne saduq ne قال حدثنا سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع يا امام حديثي سفيان بن وكيع فما مالني babban malami ne babban shine wakil ibn jarrah ibn malih ar-ru'asi babban malami ne sufyan ibn wakil me ya bata da hadisin sa ya samu wani mummun shidanin wato mai rubutu sakatare to in tashi ina mishi rubutu sai na sai na mishi gamadi sai daga rubuta mishi wani abu wata rana wata rana a mahaifiya na bin station sai ya ce min haja wata kalma wani magana ya zo sai kawo haja a wurin ni kuma kawai da na gani kawai sai na ce haja sai na kara masa a wajen kun gani bukata shi shi bukata kawai ce in ka ce haja masa bukata irin bukata mai girman gaske kawai sai ya gashi ka sa masa sai ce to ake kace ka sa masa da abu za ka zama mutacce ba ke da dan da aka ce kawai aka zaka rubuta shi idan ina ta in fara kai sai ka fara ni sai sai ka rubuta sai ita karirin ka ta karirin ka haka ka sai in ikrarin ka haka sai sai zama tawqiru ka ala ala ala kalima so wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske dan kawai kana malami na baka cuta kanka je kana akwai abin da yake wannan ta karkar error ne dole ka gyara wannan wani abu ne wanda kowa ma duk wajen tahqiqi ana yi amma kar ka samu mawaliki wanda shi ba shi ya saba ka kuma wajen sharhi ka zo sharhin da ba malami yake nufi ba ka je ka bautar da wani sharhin kasan ga abin da yake nufi idan kai ra'ayin naka ba ka ji da ra'ayin ba to ka kawo ra'ayin naka kai daga baya sai ka mishi takun baya ka cin duniyarsa ka duniyance shi ka ce kai wannan ra'ayin da ya kawo kai ba kai daga ka ga mai risala mai risala ya faɗa su maganganu da yawa wanda mu malamai kasar nan ba sai da ba malamai yan wanda suke yan yammacin yammacin afirka nan ba sai da ba ya faɗi ya ce ubangiji shi yake maganarsa maganarsa kuma daga ubangiji ne aka same ta ba ya faɗa wannan maganar ba ya faɗa ubangiji ya yi taka da arshi kuma yana ko ina da iliminsa wanda ɗan rubuce duka cewa duk wanda ce da iliminsa jahili ne to kaga yana faɗan wanda suka gidime shi suka gidime iyayen shi ba dan ya ce wa huwa fawqa arshil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi to kai mai kimata su su su wanda suka kimata ɗaliban rabayi da sauransu masu shaidi to da suka zo sai su ce ga abin da yake nufi inda ibn arabi yayi amma shi shi bai da ba ibn arabi da adalci shi zai kawo shi bai da ba amma su suka kawo sai su ce canja ma'anar su mai masabar da Allah da kuke gani za ku gani suka zo ya canza ma'anar ba ba ba shi abin da faɗa daban su abin da suka faɗa daban wannan hakan cin amana ne cin amana ce wannan cin amana ce sai in ka faɗa baka yadda ba kace kace kai baka yadda ba shikenan to wasu daga cikin suka suka ce suka tambaye suka ce suka mai ma'ana sai ce kuma wannan yana daga cikin kalmomi da ake tsammanin cewa mai risala tushe aka masa duk sat alai hadin kalimat to ashe ka san ba ma'anan da kake faɗa kinibi kenan ba tunda kace duk sat alai wanda mu kuma shi ne yake cewa to amma ku je koma wala ku je koma can littattafansa da ya kama nuna ai ba wani sana kaɗai ya wallafa balle ku faɗa ka ya wallafa da littattafai ku je guruba akwai inda ya faɗa maganan ba da yafi wannan kawo mu a wajen mu a wajen ku shi shi shi shi nan ma bai ce hannun Allah bi ba can wani ya ta hannun Allah bi ya ce kuma ubangiji zai zo ba da Allah mai kun ja'iya haka ya faɗa to abin ne da ke nufi dai a kana saka sani ma wani ba daidai bane ka dinga mushi tushe to shi tunayi bin wakil sai ya samu wannan mummunan sakataren yana mushi cushe to sai malamai sai suka ce mushi gaskiya mun faje mun jaraba littafan ka ba kida mun ga hadisan ka ba ana maka alƙali ana maka wasu ba abin da ba daidai ba ka je ka kori wannan sakatara to shi wallahi ya je ya gani shi sakataren sa ne shi tun daga nan malaman hadisi ba dan suna zargin sa ba ba sa zargin amanarsa da imaninsa ba suna zargin kawai tun da wani littafin nasa littafi ne wanda aka yi gama ɗaya ba sa kara bai da hadisinsa a wajen wasu da kima da malaman da sifa ba idan ka samu hadisin sufyan ibn waqi' a wajen wasu daga cikin malamai dan wannan hadisi mai rauni ne ka dauko hadisi sai wuce ka haɗe shi ka ce ya karfa juna ya zama wa tsakiya ilmin hadisi a wajen su a wajen su saboda mai saboda wannan wannan zangacin da ya makansa wasu wasu daga cikin malamai suna suna cewa za su ɗaisa sauci za ga kamar asabar yana yin hujja da hadisan su tarihi ke sosai gaske to amma dai saboda ai baka amintu ba in ka ce misali wata hadisi saboda mai rauni ne ya samu wata hanya wata hanya ta hanyar tsarin wuki to ya sanar shi wancan hadisin ne shi wannan farfara da yin da'a a wurin ai baka sani ba ba zai karfe shi da shi to shine sai yanzu anan da kaga shi al-Tirmidhi ya ya yi sai ya kawo hadisin da daga malamin nasu ya ibn Waqi' hadathana Sufyan ibn Waqi' qala hadathani abi baban sa shine Waqi' ibn Jarrah ibn Bali ar-Ru'asi ahfazu aqrani ahfazu aqrani Waqi' ibn Jarrah ar-Ru'asi shine wanda a cikin al-Qutb ba wanda ya kashi hadda a cikin al-Qutb kuma akwai Sufyan ibn Uyayna wanda shi shi ba inda ba da hadisi ba ba ya bayar da littafi Sufyan ibn Uyayna amma kaga Allah cewa Waqi' kuma ya kashi hadda kada ka danka fahimci na cewa wani ya kowa hadda to ka ka fahimci irin haddan tasa a cikin sare kusa akwai Abdurrahman ibn Mahdi a cikin sare kusa akwai Yahya ibn Sa'id al-Qattan wannan sare kusa babu kamar su baki da ilimin hadisi amma a sare kusa aka ce shi ahfazu ahfazu aqrani ya rasu shekara ta 197 da bakwai bayan hijira shekara su daya tsakanin su da shi ibn Uyayna da su al-Qattan da su al-Mahdi ibn Mahdi عن المسعودي daga مسعودي مسعودي shine dai عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي بهذا الإسناد لو إسنادي ليجي نفيد بهذا الإسناد ليجي نفيد بهذا الإسناد إيه شوى عن عثمان بن عثمان عنه بن هرمز عن نافع عن زبير ولا حديث علينا نحوه بمعناه وسلم كنت تقول معنى انسى إيه أقول لما قال شوى نحوه بمعناه أو ده متأخره أو ده متقدم نحوه ده هو مثله معنى سداء ذلك in ba wasu wasu lokuta ba amma a wata mutu aka nuna suka ce mitlahu kini da kini na hawahu ma'anansa ba kini da kini ba ana iya samun kai ka kai ka kawo kakarin gabatarwa ne kuma na dinkitar an fahimci magana sai mu tashi hadisi wannan hadisi ne mai tsawon shi kuma sai mun hukunta ba tsira sai mun sai mun ta hutawa na'am ita takaffa shine ai ba shine akfa ala yamini ba mala yamilu mailan yana yana karkatawa yayin da ke tafiya yana tunkudawa yana tafiya da sauri an fahimta shine takaffa'u ya takaffa'u takaffu'an ay yamilu fi mishyatihi mailan fi hali kaunihi musri'an shi mazala ta'ayyi ta'ayyi yake ba ba mashi ba sai rawbatul uqala na ibn hibban al-busti mun ce lokacin mu to a bitar muka yi kadai saura miki uku awa biyu ta yi ya za mu tashi rahoton al'ukala shage nawa ne talatin da tara ko bari mu kara kanta hadisin wannan waka na wannan لا ابن لا محمد ابن بشير الخزاعي إذ حدثنا ابن قهطبة قال حدثنا حسين ابن محمد الكوفي قال سمعت محمد ابن بشير الخزاعي ينشد أناكو ni kuma ana watan a wanda ya ce ya kulu bi ma'ana ba bambanci a watan karan na ce amma na u'i na mai kisha daga au'a yu'i yu'i kenan in ka ce au'a أو عايشين فهم واستوعب واحتفظ كما جماعة فأوعى جماعة فأوعى شيء واتو كما يتبتلو أبو تسيا شاتين الوعاء أتين واتو برقابا an fahimta to yi zai iya ɗauka zama wannan shi ne a wayan lokaci ka zai ma'anar mubalaga bi ma'ana shi ma fahima din amma dai ya fi zuwa da bayan al-ihtifaz in ka ce amma lau u'i kullama asma'u kana magana cewa inda ina kiyayewa ina al-ihtifaz bihi ina kiyayewa mun kace amma lau a'i shine ina fahimta ina ganewa ina tattarowa ina ina fahimta an fahimci ma'anar kace lau a'i amma a'i ne yafi dan na ga da aka saka dabin sa amma lau a'i kullama asma'u yace ku saurara inda ina wato kiyaye duk abin da nake ji wa ahfazu ina da wani wannan ya ba wajen a jami da akhlaq rawi na ibn abdul bar na abd al khatib da kuma tafi ibn abdul bar jami bayan ilmi wa fadli ina tsammanin in ba na manta ba kamar a wasu a wata ya ce wa afhamu min zaka ma atba'u wa afhamu ina tsammanin kamar ka suka da shi amma lau'a'i inda ina kiyaye kullama asma'u da abin da na saurara wa ahfazu kuma ina haddace shi min zaka min zaka daga watan naka ma ajma'u abin da nake hadowa nake tarawa wa lam askafid ghaira ma qad jama'tu ban fa'idanta da ban fa'idanta da wani abu ko ba bayan abin da na hado na ilimin ba laqila da an ce huwa al-alimul muqna'u shi ne shi wani malami ne wanda yake yardajje shi ne muqna'u muqna'u kuma shi ne mai gamsarwa mai gamsarwa aqna'a yuqna'u iqna'an muqna'u shi ne wanda yake yardajje wanda aka gamsu da abin da yake zuwa da shi an fahimta na abin da yake magana wato da inda yana kiyaye da abin da ya saurara yana fahimtar shi shi ne abin da yake magana a nan da an ce huwa al'alim walakin na nafsi ila kulli shay'in min al-ilm tasma'u tanzi walakin na nafsi sai dai raina tanzi'u tana cirata ne ila kulli shay'in zuwa ga dukkan wani abu min al-ilm na ilimi tasma'u da take sauraro wa ahduru bil jahli amma kuma ta kiyaye ta tattaro ta rubuta wa ahduru bil jahli sai kuma fi majalisi in zo majalisi na da jahilci ba je na fahimta ba ban fahimta ba shi na faɗa malin ahfamu nan afhamu wa ilmi fil kutubi mustawda ilmi na kuma mustawda na taskace shi fil kutubi altafai fala ana ahfazu ma qaddama'tu ni ban je na yi aiki na kiyaye shi ta hanyar aiki abin da na haddace din dan tawo na ilmi ba wala ana min jam'i ashba'u ni kuma ban koshi da tara ilmin da nake na rubuce shi ba wa man yaku fi umri haka da duk wanda ya a haka yake a cikin rayuwarsa baki daya yakun daharuhul qahqara yarji'u za ka ga rayuwarsa baki daya na komawa baya ne yarji'u yana komawa baya da baya da baya yarta'u kuma a wani a wata nuska yarta'u yarta'u yana dabbala ne a baya wato mai kai ya dabbala sai kiwata a gaba yana yin kiwata ne a baya idan lam takun hafilan wa'iyan idan baka zama mahaddaci ba wanda yake kiyaye abin da yake aiki da shi yana fahimta wa'iyan wato fahiman yake fahimta ta jam'uka lil kutubi la yanfa'u tare da tafi da kai kana rubuta wannan ba zai baka amfani ba wannan ya kawo mana shi wani nuna wato wato muhimmanci mutum ya fahimci abin da ke ruwaya kuma ya rika yin aiki da abin da ke ruwaya din wannan shine alwa'i din wa shi Muhammad ibn Abdullah al-Mu'addib Muhammad ibn Abdullah al-Mu'addib yayi ya kara waki ne yin waki yake cewa jami'ul ilmi tarahu abadan ghayra bi hibdin walakin za ghalam wala fa'ala ya kawo a cikin taqbihu al-kutub amma shi ma da yazo ne ce ghayra bi fahmin to ku gyara ghayra bi fahmin جامع العلم تراه أبدا غير ذي فهم ولكن ذا غلط شيتي ذي حفظ وتراه حسن الخط إذا ما كتب الخط بصيرا بالنقط فإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في السفر في كراريس جياد أحكمت وبخط أي خط أي خط فإذا قلت له هات إذا حك لحييه جميعا وانتخب جامع العلم wanda shi ake sake da rubuta ilimi yana tattaro ilimi kamar kamar wanda za a Allah jarce shi a daga cikin abokan ɗalibai Allah jarce shi da tattaro ilimi a waya ya ji labarin wani littafi ya yi downloading ya aji ya lokaci da shi a karanta karantawa ko ko dai sai jami'ul ilmi wanda ke tattaro ilimi wato shi sinadarai ilimi rubuta rubutan ilimi din a waje daya tarahu abada za ka ga shi ko har abada shi zaira da hibbin ba baya fahimta walakin za ka ga zaka same shi ne mutum ma mai yin kuskure a ilimin sa yana dauka wani abu inda ke ga ilimin amma ba shi ne ilimin ba ina yin mummunan fasara in ka ce zaira da hibbin ai zaira da fahimin kamar da ba a da riwaya zai hibbin ai hibbin bil amal kiyaye shi da aiki ko kiyaye shi da fahimta wata rahu hasan al-khat za ka iya ganin shi ma mutum ne mai kyawun rubutu idza ma katab ai idza kataba lokacin da ya rubutu basiran mutum ne mai basira bin nuqab da wato nuqba nuqba duk wani dogo dogo ya iya shi ya ji duk wani tayar wajen rubutu fa idza fattashtahu amma idan kai bincike al ilmi akan ilimin sa haqiqani qala ilmi sai ce ilmi na ya khalili ya kai abokina fissa fa kai cikin burgami na ilmi na cikin littafi kaga al-ghazali da ake bada labarin cewa lokacin da suna cin tafiya sai yan fashi ya su fashi sai ce to shi shi fa shi da Allah fa ba ba komai ba komai a cikin wani littafin sani fa wannan da Allah shi ya da ina mu dan me za a kwatin littafi da kai ne littafi ne sai ilimi da au kai yanzu da ba yanzu ilimin lafiya littafi na kwati shi ke na kwati ilimin al-ghazali ce tun daga lokacin da ce to gaskiya ba zai yi ba ba shi wa in je a kwata ilimi a kwata ta gida kwata ilimin gida to kuma da yana da kyau kwarai da gaske ba wai dole ka hada ce kwabo da kwabo ba baki da baki amma ne duk wani abin da littafin ya kunsa idan wani tambaye ka kai ba da shi ka halatta ma'anar wannan muhimmi ne kwarai da gaske in taimiya yana cewa me dan adawa za su da ni ni aljanna ta tana tana kirdina duk inda na tafi da da abubuwan da tafi tana ka duk wanda fasa in taimiya zalimin al'amari da ka aiki abin sa fi kararisa jiyarin uhkimat a cikin wato ababen littattafai da lafta lafta na littattafai abin da ake ajiye na littattafai na rubutu ba a cikin uhkimat aka kyautata su aka kyautata su aka gyara su inda za a yi rubutun da kyau wa bi khatin da kuma rubutu ai ya khatin ina ga rubutu rubutu mai kyau ai ya khatin ina ina ga rubutu rubutu mai kyau akai sai da kulta lahu aka ce hati idan to zo da ilimin naka zo da su ka karanta hakka li hayyihi shi kenan sai ya ta wato motsi motsi da wato gemunsa haɓansa haɓansa da gemunsa sai ta motsi wato zai ta inda inda kenan ba zai iya kantawa ba jami'an duka wato haɓansa baki ɗaya guda biyu wato la ya bada lihiya saboda kinaya an lihi an an wato shafataihi duka wato su su su labbansa zai ta motsa su baki ɗaya ya ta motsawa da sauri da ya kasa karantawa wanta ka ko dai in ta kafa wato ya atishawa da ƙarya ya kasa ko in ta kafa ta numfashi numfashi na fitowa daga hancinsa wato an ce kanta ya kasa kenan حسين تاشي حدثنا محمد بن يوسف بن مطر بشربرة وانا بانا دي انا وانا رواية فقال لنا كمان بانا دي wannan kamar ƙari ne don na fahimci wannan isnadin kamar wannan ban saka gani shi a jahanan ba sai mu tashi a kakawan da shi saboda wannan jada wannan jada islamiyya ba da kwata kwata ta fada wannan nuska wannan wannan nuska ta da nake da ita ta dalil kutubul ilmiya ba bi da ta ma sha Allah ba ba yi ta ta zai mutu a nan insha Allah abin da muka yi da ba mu lada abin da muka kusa tana yafe mana Allah ta la biya wani kwasu mu da alkhairi Allah ta la ya tukuri mun dukkan sharri Allah ta'ala ya yi mana maganin abin da dame mu wannan yan bajin da ubangiji ya mana maganin su Allah ya mana maganin su Allah ta'ala ya karya wato ya biya musu bukatun su Allah ta'ala ya daidaita su yadda suka daidaita mutane Allah ta'ala ya karya aniyan su yadda suka karya aniyan mutane Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu alkhairi Allah ta'ala ya kawo mana aminci Allah ta'ala ya zama mana shugabanni na gari سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين